wasali kenan da ka rabe mana Ina harrawatun laki talhaku ƙulu wa sami'ihi.
yana daga cikin mu'jiza alqur'ani shine firgitin da yake riskar zukatan masu jin qur'ani Mm.
Wa asma'ahum.
da kuma majiyansu yayin da sauraron alqur'ani Wala haibatun laki ta tare.
da kwarjinin alqur'ani wanda yake bujiro musu yayin karanta alqur'ani Liƙuwati hali.
saboda karfin hali na sa Wa ina fati hatsari.
da dawakar nan na alƙadarin sa Wa hiya alal mukazzibi na bihi a azamu.
to ita wannan firgici shine mafi girma a wasa masu tarifanta alqur'ani Hatta kanu yastashkiluna sama'ahu.
har sai da suka zama suna jin nauyin jin qur'ani Wa yaziduhum nufura.
yana ƙara musu zaucewa Kama qala Allah ta'ala.
irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wallau ala adbarihim nufura Hmm.
waya wajju nan qita'ahu Sannan suna son- suna suna sanya naka qur'ani saboda kin su gare shi wali hada to dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innal qur'ana yace kaga alqur'ani mai wahala ne mustasabu mai wahalawa ne amsa wanda ya ƙi shi wa huwa al-hakamu kuma shi alqur'ani shine mai hukunci wa ammal mu'minu amma shi mumini fala talalu rawatuhu bihi wa haibatuhu iyyahu ma'a tilawatihi tulihi injizaban to firgicinsa da kwarjinan alqur'ani baya gushewa yana ƙara wa mai karanta shi jawuwa zuwa gare shi wa taksibuhu hashashatan tana tsororotan masa wato karkasi a zuciya ta sa بميل قلبه إليه saboda karkatar zuciyarsa zuwa alqur'ani وتصديقه da به.
gaskata wasa da shi قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah وقال Allah ta'ala yace لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin hay zuwa ƙarshen aya ويدل على أن هذا شيء yana خاص shiryewa به.
sa cewa wannan wani abu ne da aka kebance alqur'ani da shi annahu ya tari man la yafhamu ma'aniyahu cewa har wanda baya gane ma'anar Qur'anin wannan abin yana bujiro masa wala ya'lamu tafasirahu bai ma san fasara Qur'ani ba ma ruya irin yadda aka rawaito anna sarani game da wani banasare anna umar radi qari'in ya zo shudewa da wani mai karatu wa waqafa ya biki kawai sai wannan banasare ya tsaya yana kuka qila lahu sai aka ce da mimma shi bakaita me yasa kake kuka qala lishja sai ji saboda bakin ciki nazmi da kuma tsari na alkur'ani wa hadhihi ar-rawatu wato wannan firgici radi itarat jama'atan qabla al-islam ya bujiro wa jama'a gabanin musulunci wa ba'dahu da bayan musulunci ومنهم من أسلم لها a cikin sakon da ya لأول miƙa wuya gare ta ga farkon karo وآمن ya kuma yi imani da alkur'ani ومنهم من a كفر cikinsu kuma akwai wanda ya kafirce ووكي في السهيل عن جبير بن مطعم an makaito a cikin hadisi ingantacce daga jubairu dan mudaimin قال yake cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a sallan magarba yana karanta waddur wa kitabun masdur فلما بلغ هذه الآية yayin da ya zo wannan aya da Allah yake cewa أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun إلى قوله zuwa faɗin Allah المسيطر musayirun كاد قلبي أن يطير للإسلام sai ce wato zuciyata ta kusa ta manya ta kusanta ta kusanta ta tamayya zuwa musulunci وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya وذلك wannananka أول ما وقر الإسلام في قلبي shine farkon abinda musulunci ya fara tabbatuwa a cikin zuciyata أن أتبت بن ربيعة an kabo daga wata matsalar rabi'ata أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به cewa yayi zance da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yazo da shi خلاف قومه na daga sabanin mutanansa فترى عليه sai annabi ya karanta masa himin
فصلت suratu إلى fussilat قوله har zuwa fadan Allah da yake cewa صائقة مثل صائقة عاد وثمود anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samuda فأمسك عتبة To sai Utbatu ɗan Rabi'ata فم النبي sai riko da hannunsa a babsa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وناشده ya dinga yi wa manzon Allah magiya da zumunta cewa annabi ya shiru وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗi yana karatu وأتبته shi kuma utubatu yana mai sauraro yana mai yana mai jefa hannayensa bayan bayansa معتمد عليها yana mai dogaro a hannayen nasa حتى انتهى إلى السجدة har sai da manzo Allah ya cike zuwa ayan nan ta sujjada وسجد النبي صلى الله عليه وسلم shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujjada وقام أتبته sai Usman- utubatu dan rabi'a ta sai ya tashi لا يدري بما يراجع bai san da me zai mai da manzo mai da wa manzon Allah magana ba ورجع إلى أهله sai ya koma ya zuwa ahalinsa ولم يخرج إلى bai iya قومه fitowa wajen mutanensa ba حتى أتوه har sai da mutanen nasu suka zo masa فأعتذر لهم sai ka musu hanzari وقال wakala ya ce na rantse da Allah لقد كلمني بكلامي hakika annabi ya yi zance da ni da wani zance na rantse da Allah ما سمعت أذناي بمثله wato قط.
wato kunnuwa na ma sami arba saba jibi misali da misalin wannan baka zu da dai وما دريت ما أقول sai له da na same zan gaya wa annabi وقد هتي an wakaito hausa واحد wani ɗaya ba ɗaya ba ممن رام معارضته na da wanda ya nemi bijirare na da alkur'ani أنه اعترته روعته cewa firgici ya bujiro masa وهيبته da kwarjinin alkur'ani كف بها عن ذلك wanda ya kame bakinsa gabarin haka وهكي an wakaito أن ابن المقفي cewa abdullahi dan mukaffa طلب ذلك ya nemi wannan ka ورامه ya nemi haka وشرع فيه har ma ya fara فمر بسبي يقرأ sai ga shi ya ya shuɗe da wani ɗan ƙaramin yaro yana yin karatu a makarantar allo وقيل يا yana karanta wakila ya arzubu da ima aki Mm. sai ko ya dawo sai ya share igogi abin da ya rubuta وقال sai ya ce أشهد na shaida أن هذا لا يعارض cewa wannan alkur'ani ba za a iya fito na fito da shi ba وما هو من كلام kuma na البشر.
shaida wannan ba zancen mutum ba ne وكان من أبصر أهل وقته shi ko abdullahi dan mukaffa a zamaninsa babu wanda ya kai shi fasaha وكان يحيى بن حكم Mm. Al-Ghazzalu ya yabi na hakamul Ghazzalu ya kasance بليغ الأندلس shine malamin balaga a garin Andalus في a زمنه zamanin sa an ووكيا hakaito أنه رام شيئا من هذا shi ma ya nemi yayi wani abu daga cikin wannan ونظر في سورة الإخلاص wasu yi duba cikin sozal hilasi ليهدوا على مثالها dan yayi da wato daura dauranta a samu salinta وينسج بزعمه يساقا.
على منوالها dariyawa ta sa afsa ta kalata ta قال sai yake cewa فأترتني منه خشية sai tsoron Allah ya bujiro gare ni da tausasawa حملتني على التوبة wanda wannan abu ya dauke ni gaba- game da tuba da والإنابة mai da lamarina zuwa ga Allah والسلام fasali kenan da ka rabe mana ومن وجوه إعجازه المعدودة yana daga cikin fuskokin mu'jiza alqur'ani a irgawa كونه آية kasancewa ta sa'aya ce wanzajjiya لا تؤذم ما ba za a rasa ta ba matukar متقد duniya ta yin wanzunta مع تكفل الله تعالى tare da yadda Allah ta'ala ya jibinci kiyaye alqur'anin قال Allah ta'ala ya ce إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa قال qala ubangiji ya faɗa لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه la yati al-badilu min bayni yadayhi wala min khalfihi har الآية zuwa ƙarshen aya وسائر معجزات الأنبياء kaga sauran mujizan annabawa kuwa sun kare da karewar lokutan annabawan فلم يبق إلا babu abin da ya wanzu sai labarinta القرآن العزيز shi ko alkur'ani mabuwayi الباهرة آيات wannan da ayoyinsa suke masu rinjaye الظاهرة معجزات wannan da mu'jizar suke masu bayyana على ما كان عليه اليوم yana nan abusa abin da yake yau آمين.
in ji alkali iyar a lokacin yau shekara 535 li'awwalil duli tun daga farkon sauka ta sa ila waqtina hada zuwa lokacin mu yanzu in ji alƙali hujjatuhu kaga hujja alqur'ani kuwa qahiratun mai rinjaye ce wa mu'aradatuhu mumtani'atun eh a lokacin alƙali yana ba da labarin zamanin sa ne kuma a lokacin da yake rubutun littafin ashfa wanda a wannan lokacin saura shekara tara ya rasu eh domin shi ya rasu 544 nan kuma yana ba da labarin cewa yau muna 535 saboda ka a lokacin saura shekara sa tara Allah ya karbe shi mm.
wa mu'aradatuhu mumtani'atun bujirere ne da alqur'ani abu ne wanda yake mai hannuwa wal asaru kulluha zamanin duka gaba daya sun cika ya alil bayan da ma'abota ilimin nan na balaga hamalat ilmin da madauka ilimin nan na harshe wa immatil bala da jagororin ilimin wa balaga fursanil kalam da gwanayen zance wa jihadi zati da jigajigai ma'abota ilimin nan na wato balaga wal mulhid fihim kaseera kuma kangararru a cikinsu masu yawa ne wal mu'ajil shari'ati masu yin gaba da shari'a a tidin mahalarta ne wa ma minhum man ata bi shay'in babu wani a cikinsu wanda ya zo da wani abu wanda zai iya tasiri cikin bijirin da alkur'ani wala allafa kalimatayn ba za a samu wanda zai kal- wallafa allazi kalma guda biyu a cikin warwarerin da alkur'ani ba ولا قدر فيه على مطعن صحيح ba zai sami iko a samu soka ingantacciya ba ولا قدها المتكلف من ذهنه mai kallafa wa kai kwakwalwa ta sa a cikin wannan nan ka bai samu damar suka ba إلا بذنب شهيه face da ƙyastu wanda yake marowaci وللمعصوم bar dai abin rawaitowa عن كل مرة a sadu wanda مذلك ya nemi yin haka إلقاؤه في Allah sai الأجل jefa shi cikin gajiyawa da hannayensa والنكوس على da kuma komawa da baya da baya da wannan alkali yana ba da labarin zamaninsa kenan ya ce ga duniya ta cika da malaman balaga da gwanayen zanci da manya-manyan kuma ga a cikin wayannan gwanayen zanci akwai kuma masu kangararrun mutane akwai masu ƙi da shari'a to shi sa wannan zai kwantar da hankalinmu cewar addinin musulunci ya cika sannan kuma ila yau yadda a wancan zamanin zamanin sa alkali zamanin hadda ba a iya ba to yanzu ko ba za a iya ba tunda yanzu ya zama to zamanin duba ne ko yanzu yanzu an ce eh, jawabu na mu'allaqun bi duba idza narahu gardama da kowa Eh, yanzu zamanin bincike ne kawai aje a duba a karanta amma a wancan lokacin zamanin hadda ne kaga mutum shi kadai ya hada ce laburare guda baki dayanta to a wannan zamanin ba a iya ba to yaushe za a iya kuma yanzu eh yaushe za a iya yanzu to zamani ne wanda mutum ya duba ya karanci tarihin wancan zamanin zai ga irin wannan abun akwai mutumin da a masar نعم aka bayi gari an yi gobara ta cinye laburare guda katuwar laburaren da ake takama da ita a cikin misra shine garin ilimi to an yi gobara diltawan sun kone sarkin gari ya fito yana bacin rai cikin bakin ciki aka ce masa algafa ta malam kwantar da hankalinka ibn al-haddadi yana nan sai ce to me zai yi aka ce addi ya haddace abin da ke cikin littafin cikin laburaren baki da shi kadai katuwar laburare ta duniya ta masar amma ya haddace dalil zaman ciki baki da haka aka zauna aka yi shifta da shi shekara biyu zuwa uku aka mai da wannan littafin yana faɗa ana rubutawa yana faɗa ana rubutawa sai da aka mai da littattafan da aka yi asararsu da ƙonewa to yanzu wannan zamanin namu ba sai abin da hali yayi ba ai kaga magana ce kuma za a samu wasu masu kwakwarin hadda masu waye ai zamanin ya riga ya wuce shi sa wato in za in za a yi wa kai- kai adalci hatta masu da'awar cewa suna inganta hadisi a yau suna raunana hadisi a yau ya kamata su yi kansu fada tuntuna an yi malaman sun yi aikinsu kuma sun gama yanzu ana magana su ibn ma'in su ibn madini su irin su zuhuli su irin su duk irin wayannan malaman da ake magana a wannan lokacin ba fa maganar wai rubutu a a haddace kawai dama su ana magana idan mutum ba mahaddaci bane ba kada ma ya zo gurin su idan ka zo ka ce musu annabi ya faɗi abu kaza ka ce hadisi gashi suka ce ba san hadisin ba to ba hadisi bane ba saboda sun tunkare hadisan manzo Allah baki da a zamanin wani sarki ba ka fito da wani zindiki saboda ya zo ya cuccusa wasu abubuwa cikin hadisan annabi za a kashe shi sai wato ana zuwa sai ya ce to ai ko kun kashe ni ma ne muku illa إن الله وإنا إليه ne wa addinin musulunci illa sai aka ce to me kai yace ai akwai hadisai dubu arba'in da na kirkira na sa su a cikin addini wanda babu su annabi bai taɓa faɗa wani abu a ciki ba dubu arba'in a ai yana faɗa wannan magana sai sarkin ce a kwantar da hankalinka muna da abu ishaq al-fazari muna da kuma abdurrahman bin mahdi sun haddace duk wannan barna da kai aka kira su aka ce wai wannan zindikin hadisai nawa ya kirkira ne suka ce ai hadisi dubu arba'in ne ni na haddace dubu ishirin wannan ma haddace dubu ishirin bai mutu ba sai da aka karanta masa a gurin sannan aka harbi aka aka sa wuka aka kashe shi to haka inna nahnu nazzalna zikra kenan wa inna lahu lahafizuna yadda Allah ya kiyaye alqur'ani to haka ya haddace kiyaye hadisan manzon Allah to zo haka haka malaman suke aikin su a wancan lokacin ba irin na yanzu ba yanzu kawai sai a je a bincika mutum ya ce ai bincike ya nuna min ko ya ce amma bugo min waya an gaya min cewa hadisin nan ya inganta saboda haka yanzu na gaya muku yanzu ni ma na sanar da ku hadisi ya inganta wannan ya zama haiwasan yara kenan malamai na baya tuntun sun yi aikin su ibnu hajar ne fa ibnu salah mai muqaddima shi ke bada labarin cewa ina mu ina inganta hadisin manzon Allah tuntun malaman hadisi sun riga sun yi zamanin su sun kare to amma sai a yanzu a wannan zamanin namu zamanin kwamfuta zamanin internet shi ne zaka ce zaka inganta hadisin annabi yanzu ai malaman baya sun riga sun gama aiki kawai eh akwai akwai rashin adalci kaza an ce rawahu tirmizi tirmizi ya rawaito wasu hawul albani albani ya inganta kai sai ka dauka tirmizin yana kusa da albanin eh yau kamar yadda muke zaman dan baba to to to to tirmizi ya rasu shekara ta 275 amma albani fa a zamanin kwankwaso a garin Kano ya rasu kaga yanzu saboda Allah ka hada wannan lissafin ai ba adalci ba yawa yanzu saboda Allah wannan zamanin da aka dauka shekara 2200 misali a tsakani ko 1100 duka ana jiran sai albani ya zo zai inganta hadisin annabi malaman baya duk da suka yi amfani da hadisan da ingantawa suka yi amfani da ita kuma a matsayin kullun suna faɗa in mutum bai kai wannan ƙwarin haddab ba ba zai ba suna cewa wa huzhu haisu hafizun alaihi nas wa zal hadisa wasafu fakhtasa bi hafizin kazal hadibu nasa wa wanda zai ilai tasihu yarja wata adil wata jarihu sun ce mutumin da zai inganta hadisin manzon Allah sai ya zama hafizi sai ya haddace hadisi dubu ɗari da isnadi da matani zuwa manzon Allah abinda zai faɗa ya ce haddasa na wani malam wani muna ji da alƙali na faɗa ko zan ga ce bi qira'ati alaihi da karatu na da ne a gunsa malami na ne shi ma haddasa ni wani ya ce haddasa haka har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji alƙali haka zaka ta jin ba duk malaman hadisi abinda suke faɗa kenan to kai yanzu ba ka da isnadi isnadin naka ya yanke ba ma kana malamin kwata-kwata kawai aikinka ka je kasuwar rini ko ka je kasuwa kasuwar littafi ka ce za ka inganta hadisin mamman Allah wannan kuskure ne babba mutum sai ya zama hafizi sannan yake da shi ta malaman suka sa ka'idoji da dokoki kan wannan fannin nasu idan ba za ka iya ba ka shiga yawwa in ba za ka iya ba ka shiga da farko ma sai ka fara karɓa hadisin tukuna da gwazon malamai mutane suke ɗaukar martababin ƙaramin martaba martaba ce ba ƙarama ba babba ce hawa hawa ne akwai ɗalib irin mu kenan masu zuwa a ɗauki littafi a je makaranta ai karatu a gurin malami daga nan bayan ɗalib sai wato muhaddis shi muhaddis bayan ya gama karanta littafin hadisan manzon Allah baki ɗaya irin wannan da ake karanta kutubu sita muwadda malik da sauransu sai kuma mutum ya dawo bibiyar mazajen hadisi shin da aka ce hadasana malikun nafi'u abdullahi bin umar waye maliku waye nafi'u duk sai ka san tarihin su ka san yaushe aka haife su yaushe suka rasu gari kaza suka je suka karatu duk sai ka sani saboda in an ce maka wane ya rawaito hadisin mutanen gari kaza suka ce a rayuwarsa bai taɓa zuwa wannan garin ba saboda ka hadisin bai inganta ba sai ka san duk garin da ya je sannan sai ka san duk malamansa sannan sai ka san dukkan ɗalibansa to wannan mutum da yake nan to duk wa'annan mazajen da kake jin labarin su sai ka hadace su bisa wannan tarihin to muhaddisi kenan sannan martaba ta uku shine alhafiz bayan ka gama haddace wannan sai kuma ka gane ka haddace hadisi dubu ɗari a kanka dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin duka hadisan nan ka haddace su sunan ka hafiz to yanzu an yarda ka inganta hadisi ka raunana sau dama ka san mazajen tuntuni sannan kuma ka san hadisan manzon Allah daga nan sai kuma hujja shi kuma hujja shine wanda ya haddace hadisi dubu ɗari uku a kansa gaba ɗaya eh daga nan kuma sai sun ce wannan martabar daga ita sai alhakim shi kuma ya hada hadisi dubu ɗari biyar daga shi sai amirul muminina shi ne wanda ana cewa lam ya fito minas sunnati illa qalilun hadisan manzo Allah ɗan kaɗan ne suka masa bauti to sai mutum ya zama irin wannan sannan zai inganta hadisi zai raunana amma ba kai wannan ba ba kai wannan aiki mun ji labarin hadil bagdadi lokacin da ya zo garin madina ya zo ziyarar manzon Allah sai aka samu wata takarda tsohuwa wani bayahudi ya kata yana cewa ga takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka mana wani guri a cikin madina ya ce namu ne a bawa yahudawa aka dauko takarda aka kawo gurin sarki sarki ya duba takarda ya ce eh lallai wannan takarda tsohuwa ce kuma a wannan lokacin a karni na biyar ake ba yanzu da muke karni na goma sha biyar ba a kar yau shekara dubu kenan ma da yan abin to da aka kawo takardar ya duba ya ce to wannan takarda dai gashi tsohuwa babu shakka kuma gashi hadda stamfan manzon Allah hadda hadda hatimin annabi to amma an buga jiki to aje a yi a nemo malamai malamai suka zo wannan malami ya ce to wannan dai takarda gashi tsohuwa ce amma dai ba za mu iya magana akai ba sai aka ce to an ji labarin hadibul bagadadi ya zo garin a nemo shi shi kuma malamin hadisi ne aka yi kira hadibul bagadadi ana kiransa hafizul mashriqi yana zuwa tunda an ce masa hafiz kaga ya san hadisi kenan kuma dama ya wuce martaba ta muhaddis ya san duk mazaje ya san tarihin kowa kuma aka shi dan bagadaza ne ba ba dan madina bane ba sau da yana zuwa sai aka ce to kai hadibu ga takarda yana duba ya duba ya ce ƙarya suke ku ba su takardar su aka ce to ta yaya ita to aya takardar sun rubuta sun ce shaidar lokacin da aka rubuta wannan takarda an ce lokacin da aka gama bani ƙwareza ne to shi kuma a bani ƙwareza an ce sa'adu dan mu'azin har da shi a cikin shaidu shi kuma a lokacin bai da lafiya ma mutuwa zai a sannan kuma sun ce a cikin takardar akwai abu huraira shi ma shaida ne shi kuma abu huraira bai musulunta ba sai a haibar sau da ba a zo wannan lokacin ba sannan sun ce a cikinta akwai mu'awiyar dan abi sufiyar shi kuma sai a fata kuma kata yi musulunta sau da takardar ƙarya ce to yanzu da hadibu da ya ce a ku ba ku dakata bari in koma garin bagadaza labararin ita tana can na je na duba sai in dawo zan baku labari kaga ya rushe labari shi sa hafizi da ka ake magana sau da ba hira ce a ɗauko wani labari a yau a zamanin yau a ce wai na an zo inganta hadisin manzala an zo ranar nashi wannan kuskure ne a kyala magabata sun yi aikin su aiki yana tare da su Allah ya samu dace amin amin amin
fasalon fasali ke yadda ka rabe mana wa kada adda jama'atin min al'a'immaki jama'a daga cikin jagorori sun kidanya wa muqallidil da ummati maga wato da masu wato masu masu ratayo da al'umma fi ijadihi a cikin muzozin manz- muzozin alqur'ani wujuhan sun kirga fuskoki masu yawa minha daga cikin fuskokin anna qari'ahu cewa mai karanta alqur'ani la yamal babu yana kosawa gare shi wa sami'ahu mai jin alkur'ani la yamal babu yana tofar da shi walil ikbab Bar dai, ala tilawati wato yana kifuwa a bisa tilawar alkur'ani yaziduhu shi wannan halawatan.
wato mutum ya kifu a cikin karatun alkur'ani yana ƙara masa daɗi eh tambayi aran momi kaje suna zaune suna zuba karatu malam kaje da al'amura suke eh wa tardiduhu konko ma shi yujibu lahu yana ƙara masa soyayya alkur'ani la yazalu alkur'ani baya gushewa danye wato gabban mai daɗi ɗariyan danye da wani nasa wani zance wani alkur'ani daga cikin zantuka walau balaga fil husni wal balagati mablagahu ko da ya kai ma'isarsa a cikin kyawu da balaga ya mallu ma at sai sai a ga ana kosawa da shi in an maimaita shi aifa Mm.
wa yu'ada ai ai ba ma ba ma karatu ba ko waka ce kaga dai waka dai ita ce wadda za a jiga kada kada a cikin ta ga komai kana jin dadin ta to amma an yau an sa gobe an sa jibi an sa sai ka ce kai wataran sai ka- wataran ana cirewa sai ka ce kai shiru dai yafi dadi eh amma banda qur'ani shi qur'ani kuwa maimaita shi ƙara dadi ke yi mm wayo aza wayo ada za ida za a yi gaba da abu idan an maimaita shi amma banda alqur'ani
wa kitabuna imam alqazi ya ce amma littafin alqur'ani yustalazzu bihi fil khalawa ana jin daɗi da shi a cikin halwoyi wa yunas bitira Ana ɗebe- azamati ana ɗebe hasu idan ana karanta shi a cikin duk wani tsanani za ga aran ma ba komai a cikin aljihunsa amma ka gashi yana farin ciki yana murna mala yana karanta alkur'ani ka ji kawai yana cewa gidan bakwai gidan shida gidan kaza aran moni kenan Mm.
wa siwahu min al kutub amma waninsa daga cikin littattafai la yujadu fiha zalika ba za a samu haka a cikinsu ba حتى أحدث أصحابها لها دهونا har sai da ma'abuta wayannan littattafai suka fara mata da muryoyi eh wadda rukan da wasu hanyoyi يستجربون بتلك اللهون تنشيطهم Mhm.
على قراءتها suna masu janyo nishadi da wannan muryoyin afsa karanta ta ولهذا to dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya subanta alqur'ani لأنه لا يخلق cewa shi alqur'ani babu yana tsufa على كثرة afsa yawan maimaita shi ولا تنقضي إبغه izanas izanas babu tana karewa ولا تفنى عجائب al ta'ajuban alqur'ani babu suna karewa wal faslu shi alqur'ani zancen sararrabbe ne laysa bil hadi babu sirri a cikin sa la yashbahu minhu al ulama malamai babu suna koshi da alqur'ani ولا تزيغ به الأهواء san zuciya babu yana karkata da shi ولا تلتبس به الألسنة harasa babu tana rikicewa da shi هو الذي لم Shi fa Alƙur'ani تتبعه shi ne wannan da تبعته.
wato aljanu ba su tike ba yayin da suka ji shi أن قالوا sai da suka ce إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد suka ce inna samina qur'anan ajaban yahdi ila rushdi ومن هذا yana daga cikin علوم mu'jiza alqur'ani tara wasa ga ilmai ومعارف da sani.
لم تأتهد العرب wannan da larabawa ba su saba da shi ba gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallama ma bai saba da shi ba قبل نبوته tun gabanin annabta ta sa ake bance da da saninta, ko kuma da tsayawa da ita wala yuhidu biha ahadun min ulama al-umami ɗaya daga cikin malaman al'umma ba zai iya kewayewa da ita ba wala yastamilu alaiha kitabu littafi ba zai iya tattarowa alaiha a kanta min ba kutubi daga cikin littattafansu wajma'a fihi min bayani ilmi shari'a sai aka tara abin da ke cikinsa na daga bayanin ilimin nan na shari'o'i da faɗakarwa ala turqil hujajil afsa tabarkan nan na wato hujjoji na hankali warraddi ala firqil umami da kuma yin raddi afsa firkokin al'umma da dalilai waɗanda suke masu ƙarfi da dalilai waɗanda suke mabayyana halatil alfa masu sauƙin lafuzza mujazatil maqam masu matakaicin nan na almakasu da manufa ramal mutahadliquna ba'du ‘yan ba na iya sun nema ba'adu bayan nan an yansibu wajillatan su kafa wasu dalilai misalaha misalinta walam yaqdiru amma ba su sami iko a kanta ba wa qawlihi kamar ta'ala faɗin Allah ta'ala da ya ce
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وقال Allah ya ce a walaisa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bali hay zuwa karshe wa huwa al-khallaqul alim وقل يهويها الذي أنشأها أول Allah ya ce مرة.
qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra وقال ubangiji ya fada ya ce لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata إلا ما هواه zuwa abin da ya tattaro shi na daga ilimin nan nasira وأنباء da labarin nan na الغيب al'ummai والمواعيد da wa'azozi da والحكم hikimomi وأخبار da labaran nan na gidan lahira ومحاسن da kyautayin nan na dubba da tadodi قال الله جل اسمه ubangiji ya faɗa wanda sunansa ya ɗaukaka ما فرطنا في الكتاب من شيء ma farradna bil kitabi min shay'in ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah ya ce wa laqad darabna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli masal وقال صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إن الله أنزل هذا القرآن hakika ubangiji ya saukar da wannan alqur'ani yana mai umarni وزاد yana mai tsawatawa وسنة sannan sunna ce mai wa shudewa masalan madaruban kuma wato misali ne abin bugawa fihi naba'ukum a cikin sa akwai labarin wa ku kabaru ma kana da labarin abin da ya kasance wa gabaninku naba'u ma ba'dakum da labarin abin da zai zo bayanku wa hakamu ma bainakum da kuma hukuncin abin da ke tsakaninku la yukhluquhu tulan raddi wato tsayin nan na raddin kun koma shi ba zai ko tsofar da shi ba la tanqadi ajaibuhu alajiban alqur'ani babu suna karewa huwa al-haqq shi alqur'ani gaskiya ne laysa bil hazmi ba sirri ba ne man qala bihi sadaqa wanda ya magana da alqur'ani yayi gaskiya ومن حكم به wanda ya عدلا.
hukunci da alqur'ani yayi adalci ومن خاتم به فلجا wanda ya kafa hujja da shi a wajen husuma ya samu babban rabo ومن قسم به wanda ya ra- أعتقى.
wanda ya rabo da shi a kasa da yayi adalci ومن عمل به أجرا wanda ya aiki da alqur'ani za a bashi lada ومن تمسك به wanda ya riko da أجرا alqur'ani za a shiryar da shi إلى ya سواء zuwa tafarki madaidaici wa man talaba al-huda min ghairihi wanda ko ya nemi shari'a daga wannan alqur'ani adallahu to Allah zai Allah zai batar da shi wa man hakama bi ghairihi wanda ya hukunci da wannan alqur'ani to atamahu Allah Allah zai karya shi huwa dhikrul ashir shi alqur'ani shine ambato mai hikima nurul shine haske mabayyani wasiratul mustaqim shine wato siradi wanda yake madaidaici wa hablullahi shine igiya Allah mai karfi washifa'un shine waraka mai amfani ismatun shi alqur'ani wato kiyayewa ne ga wanda ya riko da shi wa najatun liman kuma tsira ne ga wanda ya bi shi la ya'awaju shi alkur'ani babu yana karkata ballantana a tsaye da shi a gyara wala yajibu baya karkata fayista'taba.
bare ya ce za a yi zargi gare shi wala tanqadi ajaibuhu al'ajuban alkur'ani babu suna karewa wala yukhliqu ala baya kasratin tsufa tare da wato yawan maimaita shi da ake yi wanahu an ibn mas'ud a tarnin wannan ya zo daga abdullahi dan mas'udin wa qala fi ya faɗa cikinsa ya ce wala yaktalifu baya saba baya sabawa wala yatasha baya tsufa fihi naba'ul awwal a cikinsa akwai labarin na farko wala akhiri da kuma labarin na wa fil ƙarshe hadisi ya zo a cikin hadisi قال الله تعالى لمحمد Allah ta'ala ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama إني منزل عليك توراة zan sauka ma da taura حديثة sabuwa تبتغ بها أعينا أميا zaka buɗi daniya makafi biya albarkacinta وآجانا ثم da kuma wato kurnuwa wanda suke ma ukur- kurame وقلوبا da غلفا zukata wanda suke arife فيها ينادي العلم a cikinta akwai mabubbugan ilimi وفهم da fahimtar nan na hikima وربيع القلوب da kaka ta zukata وأن كان an kama da kabul habari عليكم بالقرآن yace na hore ku da alqur'ani وإنه فهم domin cewa shi fahimta ne na hankula ونور الهدى kuma haske ne na hikima وقال الله, Allah ta'ala ya faɗa إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila aksar allazi hum fi yakhtalifun قال Allah ta'ala ya ce هذا بيان للناس وهدى hadha bayanun lin-nasi wa hudan hay zuwa karshen aya وجمع فيه to مع sai aka tara a cikin alqur'ani القرآن tare da ce- takaituwar lafuzan nan nasa وجوامع كلمه da madattarin zancensa, أضعاف الكتب rubanyan abin da ke قبله.
cike da tafai kabala hu gabanin sa allaki alfazu wannan da lafuzan suka zama afsaninki Minhu minu gare shi marratin.
marratin wato ba so ɗaya ba so biyu ba wa min hajam uhu yana daga cikin mawuzar alkur'ani tara wasu tsakanin dalili Wa majnun.
da abin da ya kawo dalilin wadalika annahu tajja bi najm al wannan nan ka cewa shi ya kafa hujja da tsarin alkur'ani wa husni wa da kyakkyawan subanta shi wa ijadi da takaituwa ta sa da balaga ta sa wa sana hadhihi al balagati tsatsakin wannan balaga din amruhu akwai umarni na Wa sa nahyu.
da hannun Wa sa wa'adu.
da alkawarin sa Wa na wa'idu.
na rahama da kuma narkon azaba fatali lahu mai karanta alkur'ani zai fahimci mawdi al hujjati jigiran nan na hujja wa taklif da kuma kallafa masa da aka yi ma'an tare min kalamin wahid daga cikin zance guda ɗaya wa suratin da kuma sura makariciya wa minha yana daga cikinsa an ja'alahu fi hayyizil manzur cewa ya sanya shi a cikin tsarin nan na abin tsari allazi lam yuhad wannan da ba a saba da shi a baya wa ba lam yakun fi hayyizil maslul shi bai zamanto wato rubutun zuba kaɗai ba anna al manzuma domin abin da yake abin tsari ashalu ala al shi ya fi sauƙi a wasa rawuka wa awalil qulubi shi ya fi kiyayewa ga wa zukata asmahu fil ajali shi ya fi sauƙi a cikin wa kunnuwa ahala ala al afham shi ya fi daɗi a bisa fahimce-fahimce nasu ilayhi amyalu mutane sun fi karkatuwa zuwa gare wal shi ahwa'u ilayhi asra'u su kuma wato zuciya ta fi wato gaggawa zuwa gare shi ومنها تيسيره تعالى yana daga cikinta yadda Allah ta'ala ya sare haddace alkur'ani متعلم ga mai neman saninsa وتقريبه da kuma wato kusantar da shi على متحفزه amsa wannan da yake neman haddace shi قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ولقد يسرنا القرآن للذكر walaƙad yassarna alqur'ana lizikr وسائر الأمم to amma kaga sauran al'ummai لا يحفظ كتبها الواحد منهم ɗaya daga cikin al'umman su ba ba za su iya haddace littafinsu ba وكيف الجماع yaya kuma jama'a masu yawa على مرور السنين a sashen da yawan za a shekaru Alaihim.
alaihim gare su والقرآن shi alƙur'ani ميسر يبذهون haddace shi wato an Allah ya sare shi ga ƙananan yara في أقرب a مدة cikin mafi karancin mudda ومنها Yana daga cikin wannan ranka.
بعض أجزائه بعضا wato shashin juz'ansa ya kama da shashi وحسن ائتلاف da أنواعها kyakkyawan dacewar nau'inta والتئام da haɗewar أقسامها rabe-rabenta وحسن التخلص da kyakkyawan fita من قصة daga wannan kissa إلى ya أخرى zuwa wata kissar والخروج من باب da fita daga wannan kofa ya zuwa waninta على اختلاف معانيه a sabanin manoninsa وانقسام السورة da الواحدة yadda sura ɗaya ta zama tutarar rabu إلى أمر zuwa umarni ونهي da hani وكبر da labari واستكبار da neman labari ووعد da alkawarin rahama ووعيد da narkon azaba وإثبات نبوته da tabbatar da annabta وتوحيده da kuma kadaita Allah وتفريده da kadaita shi وترجيده da kwadaitarwa kan aikin alheri وترهيبه da tsoratarwa إلى غير ذلك zuwa من wani wannananka فوائده daga fa'idojinsa دون خلل ba tare da wani bata ba يتكلل فصوله wanda zai shiga cikin fasalansa والكلام الفصيح imam alƙali ce ka zance mai fasaha إذا أتوضه مثل هذا idan irin wannan ya zama ya bujiro gare shi يأفت to sai ga karfansa ya yi rauni ولا للجزال gwabansa ma sai ga ya yi rauni وقل رونقه kyawunsa ma sai ga ya yi ƙaranci وتقلقلت ألفاظه lafuzansa ma sai su raurawa وتأمل أول صاد imam alƙali da ka lura da farkon sa da Allah ya ce saduwal qur'ani zai zikir وما جمع da فيها abin da aka tara cikin من ta أكبار الكفار na daga labarin kafirai وشقاقهم da irin yadda suka dinga matsawa ga wato annabawansu Allah ce balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaqin Mm. da وتقضيئهم kuma yadda Allah ta'ala ya kwankwashe su بإهلاك القرون da cewa من an fa قبلها halakar da mutane gabaninku kama halakna qablahum min qarnin fana da wala tahina manasu Mm.
wa ma zukira min da irin abin da aka ambata na kasar ribantawarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'ajjubihim da ma abin da suka dinga mamaki mimma atabi na daga abin da annabi ya zo da shi Allah ce wa ajibu an ja'ahum ko na'am munzirin minhum wa qala kafin hadha ah, sahirun kadhabun Mm.
wal kabari da kuma yadda Allah ya bada labari an ijtima'i afsa mala'ihim haɗe kansu da suka yi ala al-kufri afsa kafirci wa ma zahara min al-hasad fi kalamihim da irin abin da ya bayyana na daga hasada a cikin zancensu Na'am.
eh suna cewa aj'al al-ilata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab eh wa to ta'jizihim hasar su kuma suka ce a wanzila alaihi zikirin min bainina To.
yan shi za su kawo da wato ziki wato qur'ani a- a- a tsakanin mu eh a ce ba ba wanda aka zaba sai shi to ai wannan hasara kenan da kuma Allah sai ya gajiyar da su yace falyarta kufil asbabi mm wa tawhinihim Allah ta'ala ya wulakantar da su yace jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab Mm.
wa wa'idihim da kuma narko na azaba da ya musu Kizi da tabi duniya.
wannan na duniya da lahira wa takdhibil umam da sarrafantar da al'ummai kabalin gabaninsu wa ilakin da irin yadda Allah ya halakar da al'umman da suka sarrafantar da annabawa kabalahum Allah ya ce kadzabat kabalahum qaumun nuhin wa adun wa fir'auna ko Na'am.
zul autar wa samuda Allah ya bada labarin annabawan da suka yi wayannan abubuwan da suka yi wa ashabu laikati ulaika al'azab in kullun illa kadzaba rusula fa haqiqa sai Allah ya ga musu cewa to azabar ta sauka gare su Mm.
wa wa'idi ha'ula'i da kuma narkon wayannan misla musa'ib ya ce abin da ya samu wa'ancan to su ma wa'anda suka yi wa manzon Allah zai same su Aiwa.
kuma yanzu haula illa sai tan wahida amma alhamin fawakin Mm.
wata sibirin nabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ta'ala ya dinga hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa cutar da suka yi masa wata siliyati da kuma hakurkurtar da shi da duk abin da ambatan sa ya riga ya gabata Allah ce isbir alama ya kuluna
thumma akaza fi zikri to ana cikin wannan magana sai kuma Allah ya koma cikin bayanin annabi Dawuda yace wa zkur abdana Dawuda zalayd innahu awwab Mm.
wa qisasil anbiya da kisoshin nan na annabawa kullu to hada dukkan wannan fi aujaji ya zo a cikin zance takaitacce wa ahsani da mafi lisani, kyawun tsari wa minhum jumlatul yana daga cikinta jumla mai yawa allatin tawat alayha alkalimat wannan da kalmomi alƙaliyar su kaɗan suka zamanto sun tattaro alaiha a wa kanta hada kulluhu to kaga wannan wa dukkaninsa kasirun da kuma da yawa daga abin da muka ambata annahu zikira cewa an ambata a cikin motsa alƙur'ani ila ala wujuhi zuwa fuskoki masu yawa zakaraha al wannan da jagorori suka ambace su lam imam nadhkura alƙali ce ba mu ambace su ba idza aktharuha dakhilun saboda yawa yawanta fi masu ba'd gane a balagati.
cikin babin nan da balaga ta sa fala nuhibbu ba za mu so an yu'adda fanna a ce za a irga wannan wani fanni ne makaɗaici ba fi ijajihi a cikin mu'jiza alƙur'ani illa fi babi tafsil Sai daga fununil balagati babin nan na rarrabe fasalan nan na balaga wa kadhalika to haka nan kathira da yawa mimma qaddamna na daga abin da muka gabatar da ambatansa anun gare su shi yu'addu fi qawa ma wannan ana irga shi daga cikin hususiya ta sa da falala ta sa la fi ijaji ba wai a cikin mu'jizarsa wa ba haqiqatul ijaji imam alƙalin ce kaga hakikanin ijazu a nan wujuhul su ne wayannan arba'a fuskoki guda hudu allati dhakarna wannan da muka ambace su a baya fali utamad alayhi to a yi dogaro a kai na ta kama ba'daha da abin da yake bayanta min kuwa zawashil qur'ani na daga wato na daga hususiya alƙur'ani wa ja'ibihi da alajuba na sa allati la tanqadi wannan da babu tana karewa wallahu waliyut tawfiq ubangiji shine majibincin gamdakatar Allah ya mana a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yau mun tike da mu'jiza alqur'ani domin da ma yanzu alƙali ya faɗa cewa za a shiga cikin bayanin mu'jiza sai aka fara da alqur'ani eh aka kawo fuskokin sa guda hudu da kuma ƙarin da aka yi na fuskoki guda biyu kaga sun ma fuskoki shida kenan to yanzu kuma za a shiga cikin sauran mu'jizan manzon Allah mm amin amin fasala fasali kenan da ka rabe mana bin shaqaqil qamari a cikin tsagewar wata habsi da kuma tsare rana da Allah yi wa manzon Allah قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce, اقتربت الساعة وانشق القمر Mhm.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Allah ya ce, Ikta rabata sa'atu wan shakkal kamar wa in yara waya can yi uridu wa ya ƙulu sirrin mustamir.
أخبر تعالى Allah ta'ala ya ba da labari بوقيق انشقاقه da aukuwar a wato tsagewar shi watan.
بلفظ الماضي Allah ya ba da labari da lafazin fili ma bi وإيراد الكفرة da kuma yadda kafirai suka bijire عن آيات game da ayoyin Allah.
وأجمع المفسرون Malaman tafsiri sun haɗu وآل السنة da ma'abota sunna على a bisa وقوعه cewa wato wannan abu ya auku.
أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ to ga yadda ake karɓa hadisi alƙali ya ce wato gashi malami masanin arabiya wanda malamai sun yi shaida kansa har na baya ibn hajar yana faɗa a cikin fatawar bari yana cewa alƙali iya huwa min ahalin lisani yana cikin ma'abuta harshe to amma duk da haka bai kula da harshen sa ba wajen ruwaya hadisin annabi sai ce a khabara na Husayn bin Muhammadin Husayn dan Muhammadin ya zantar da mu al-Hafizu ya kai wannan martaba ta Hafizu eh من كتابه daga littafi nasa yana karanta mana muna ji Mhm.
قال حدثنا القاضي yace alƙabi saradu dan abdullahi ya mana dc قال حدثنا العبد yace asili ya zantan mana قال حدثنا المروي yace muhammad dan mahabubin almarwazi ya mana dc قال حدثنا الفرب yace firabri ya mana dc قال حدثنا البخاري yace imam al-bukhari ya zantan mana قال حدثنا مسدد yace musaddad dan musarhadin ya mana dc قال حدثنا يحيى yace yahaya ya mana dc عن شعبة shi ma daga shubatu da وسفيان sufyanu عن الأعمش duk wannan sarautar daga amashu عن shi kuma daga ibrahim an-nakhai عن أبي معمر shi kuma daga abi ma'amarin عن ابن مسعود shi kuma daga رضي abdullahi dan الله masudin عنه.
Allah ya kare yadda gare shi قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقتين yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ya tsage ya rabu gida biyu فرقة فوق الجبل wato kashi na farko a cikin biyun sai Wato- zamanto yana saman dutse وفرقة dayan دون kuma yana kasan dutse وقال رسول sai الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace اشهدوا.
ku yi shaida وفي رواية مجاهد ya zo a cikin ruwaya nan ta malam mujahid dan jabaru ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفي بعض دروج الأعمش ya zo a cikin shashin tabakan nan na amashu Mina.
yace amina akai wannan ورواه أيضا Mhm.
عن ابن مسعود Mhm.
الأسود Malam Aswadu ma ya rawaito wannan daga Abdullahi dan Mas'udin وقال حتى رأيت yace har sai da الجبل naga dutse بين فرجتي tsakanin القمر.
kofa guda biyu ta wannan wata.
ورواه عنه مسروق Malam Masruq ma ya rawaito wannan daga Abdullahi dan Mas'udin أنه كان بمكة cewa wannan abin da ya faru a Makka ne وزاد ya kara da cewa وقال كفار قريش sai kafaran Qurayshawa suka ce عرفهم ابن أبي wa ibn abi kamsa ya yi muku sihiri فقال رجل sai wani mutum daga cikin su yace إن محمدا hakika annabi sallallahu alaihi wasallama إن كان سهر القمر idan ma yayi wa wata sihiri ne فإنه لا يبلغ من سيره to ai ba zai أن isu يسهر daga cikin الأرض sihirinsa ba a ce كلها.
yayi wa kasa gaba ɗayan da sihiri فاسألوا من ياتيكم من بلد yake آخر ku tambayi wanda zai zo muku daga cikin sauran garuruwa هل رأوا shin هذا sun ga haka فأتوا sai ko suka zo suka فسألوهم tambaye su din فأخبروهم suka ba su labari أنهم رأوا مثل ذلك cewa su ma sun ga lokacin da wata ya sauka ƙasa Mm.
وهكذا السمرقندي imamu عن samarkandi ya الضحاك karto daga bahaku Nahawahu.
a tarnin wannan وقال yace- وقال أبو جهل sai abu jahil ya ce هذا سحر wannan siri ne fa ba su ila al'afaji ku aika ya zuwa mutanen sasanni hatta tanzuruwa sai kun duba ara au zalika amla shin sun ga wannan abun ko ba su gani ba نعم Mm. fa akbar ahlul afaqi sai wannan ma'abota sasanni suka bada labari أنهم رأوا cewa sun gan shi mun shaka abin tsagawa وقالوا sai suka ce يعني sai suka faran الكفار suka ce هذا سحر مستمر wannan siri ne mai zarcewa ورواه أيضا عن ابن مسعود القمة alkamatu ya rawaito shi har ila yau daga abdullahi dan mas'udin وهؤلاء الأربعة imam alkali ya ce to kaga ga mujahidu ga aswadu ga shi da- wa- wa- wato ah, masruku sannan kuma ga shi alkama shi ma ya rawaito mutum hudu kenan duk sun rawaito daga abdullahi dan mas'udin Mhm.
وقد رواه غير ابن مسعود ya ce to ai wannan abdullahi dan mas'udin ma ya rawaito كما رواه ابن مسعود irin yadda abdullahi dan mas'udin din ya rawaito منهم أنس daga cikin sahabban akwai anas dan maliku وابن عباس da abdullahi ibn- wato ba da ba dan alkali ma wato yana son ya tsawaita bayanai ba أيضا to tunda Allah ce ikita rabatu sa'atu wan shaqqal qamaru ai magana ta kare mutum yana kafiya cewa bai daba ya kafirta shikenan magana ta wuce hmm?
وابن عباس da Abdullahi dan Abbasin وابن عمر da Abdullahi dan Umara وحذيفة da Uzayfa al-Yamani wa Ali da Sayyidina Ali dan Abi Talib وجبير بن da Jubair dan مطعم.
Mudaymin وقال علي sai Sayyidina Ali yace في رواية أبي daga ruwayan nan ta Abi Uzayfa al-Arabiyu انشق القمر yace wata ya tsage ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama عن انس an kabo daga Anas dan Maliku قال آل مكة النبي صلى الله عليه mutanen makka sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu aya. Sai manzon Allah ya nuna musu tsage wannan na wata. yanda ya rabu gida biyu har sai da suka ga dutsen kogon nan na hira wato bai ma tsakanin su رواه عن أنس قتادة malan qatar to dan da amatu ne rawaito daga Anas dan Maliku وفي رواية معمر ya zo a cikin وغيره ruwayan nan ta Ma'mar da wani na عن sa قتادة daga qatarata Anhu.
daga gare shi أراهم القمر مرتين ya nuna musu wata gida biyu انشقاقه wato badrul istimalin kenan ya nuna musu in shiqaqahu tsagewa watan har sau biyu نعم Mm.
ونزلت sai go wannan aya ta sauka اقتربت الساعة وانشق القمر ya ka sarabata sa'atu wan shakkal kamar ورواه عن جبير بن مطعم Mhm.
ابنه محمد wato dan Jubair dan Mud'im mai suna Muhammadu bin Jubair bin Mud'im ya rawaito daga gare shi وابن ابنه da جبير dan بن dansa mai suna محمد.
Jubairu bin Muhammadin bin Jubairu bin Mud'im نعم ورواه عن ابن عباس Mhm.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة Ubaidullahi dan Abdullahi dan Utbata ya rawaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbasin ورواه عن ابن عمر مجاهد Malam Mujahid ma ya rawaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Umara ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي Abu Abdurrahman Sulami ya rawaito wannan daga Uzaybat al-Yamani abokin sirrin Annabi ومسلم بن أبي عمران shi da Muslim dan Abi العتبي.
Imran al-Azdiyu وأكثر طرق هذه الأحاديث kaga سيئات yawa yawan wayannan tabarkan wannan hadisi ingadattu ne والآيات ga مستدركة kuma aya ma ta bayyana a fili ولا يلتفت إلى اعتراض imam alƙali yace ka ai waiwaye zuwa wato bijirere ne wanda yake tabadde
بأنه لو كان هذا لن يكفى على wato idan أهل idan ya ce wai الأرض.
ai idan wannan abin ya faru ai da ba zai buya ba samu tanan kasa ba baki daya ba zai wace iya maka ne kai sai ga wannan abin ba Mhm.
إذ هو شيء ظاهر wai ai wannan abu ne wanda yake a fili da jami'in gaba ɗayan su إذ لم ينقل لنا Ko da عن wani- أهل الأرض أنهم رصدوه to eh, imam alƙali to ai ba a cira to mar daga ma'abota kasa cewa kowa ya tsaya yana kardado irin yadda yan maka sai kardado ba a wannan lokacin
falam yarawhu ballantana a ce ba su gan shi ya tsage ba walau nuqila ilaina imam al-gazi kai ko da an tirato zuwa gare mu amma la yajuzu tamaluhum li kasratihim ala al-kadhib absawan daga me kansa a bisa ƙarya saboda yawan sa ba zai yiwu ba lama kanat alaina bihi hujjatu da bai zama dai hujja ba ila yau idh laysa al-qamaru fi hajjin wahidin li jami'i ahli al-ard domin dai ai ita ai shi wata ba wai a haddi ɗaya yake ba gaba ɗayan mutanen ƙasar duniya ba na'am eh wa qad yatlu ala qaumin Kaga.
qabla an yatlu ala al-akharin yakan iya bullowa afsa wasu mutane kafin ya bullo wasu kaga alƙali iyar yana bada labarin a zamanin sa wanda ka iya cewa wannan zamanin zamani ne wanda babu irin ci gaban yanzu babu internet ba waya babu jirgin sama bari a ce an je kasar guri kaza an ga tsakanin mu da su awa kaza ne to yana bada labarin cewa akan samu a wani garin wata ya fito wani gurin kuma dare ne ma ai wani gurin kuma rana ne ma mm
na'am wa kad yakunu min qawli وقد يكون من قوم Kaji ba, yakan kasance da wazan- ما هو من da kishiyar abin da yake abin da yake fuskanta ta su na daga sasannin ƙasa baki aw ɗaya yahulu baina qaumin wa bainahu sahabun ko kuma ya zamanto a wannan mutanen suna da wato gizagizai a saman su wayannan kuma babu aw jibalun ko ku a samu dutse ya zama ya ke- ya- ya ya tsare tsakanin su na'am wa li hadha najidu al-kusufa imam alƙali ya ce saboda haka ne muke samun kusufu shamsu da ake yi fi ba'dil a cikin shashin garuruwa wani garin ma ba sa yi wa fi ba'd ya juz'i a wani garin kuma a ce a ɗan yanki kaɗan ne aka sami wato kisbin rana a cikin garin wa fi ba'd ya kulli a wani garin kuma gaba ɗaya ne wa fi ba'dha a wani garin kuma la ya'rifuha illa al-mudda'una li ilmiha ba ma wanda ya san me ake rufe kiswe wata sai wanda yake da awa ilimin wannan na'am Mm. Zali- ذلك تقدير العزيز العليم zalika taqdirul aziz al alim وآية to kaga القمر ayan nan ta wata كانت ليلة an yi ta da daddare ne ولا أتاد من الناس ada al- بالعلم al'ada ta mutane da daddare kuwa shine nutsuwa da ƙarin nutsuwa وإيجاه da kulle الأبواب kofofin gida وقد أتت da yanke kai الرجل kawo ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا Mhm.
إلا من رصد ذلك ba wanda zai iya gane al'amuran sama wato sai wanda ya karda don haka وهتب ya kuma zama ya kula da shi ولذلك don haka ne ما يكون الكسوف shi kusufu na wata ya zamanto da yawa a cikin garuruwa da yawa yawa yawan su kuwa la ya'lamu bihi bai ma san da shi ba hatta yukbara har sai an ba shi labari wa kasiran ma yuhaddisu al-thiqatu da yawa za a ga amintattu sun ba da labari da al'ajuba wanda suke a ganinta da idanuwansu na daga hasake da taurari wanda suke masu bullowa masu girma wacce ke bayyana a wasu lokutan da dare a a sama.
wala ilma inda ahadin minha sai ya zama babu wani- wato a wajen wani bai san haka ba wa kharraja tahawi imam dawi ya kai ya rawaito fi mushkil al-hadisi a cikin mushkil hadisi an asma binti umayr daga asma bintu umaisin min dariqaini daga tafarkai guda biyu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana wahayi zuwa gare shi ورأته في جر علي wato kansa yana kan wato a kan shugaba sallallahu alaihi wasallama yana kan cinye sayyidina aliyu
ولم يصلي العصر saboda haka sayyidina a sayyidina aliyu bai sallati al'asar ba Mhm.
حتى غربت الشمس har sai da wato rana garabat ta zamanto ta bu- ta ta ta fa- ta fa نعم.
Mm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها صليت يا to علي sai manzo Allah sai sanke cewa yanzu sai na duka yi sallah قال لا sai ce ai ban yi bayar rasulullahi وقال sai ya ce اللهم ya ubangiji إنه كان في طاعتك ya ubangiji hakika sai da Aliyu yana cikin biyayya gare ka وطاعة رسولك yana kuma cikin biyayya ga rasulika manzanka فارجد عليه الشمس ka dawo masa da rana قالت أسماء sai na na asma'u ta ce فرأيتها غربت sai na ga wannan rana garabat yayin da ta fadin nan ثم رأيتها sai طلعت na ga ta bullo ba da ma garabat bayan ta fadi ووقفت على الجبال ta tsaya akan والأرض duwar wutsu wal ardi da ban kasa وذلك بالسهباء wannananka والبراء.
an yi wannan abin ne a sahabawa a haibar قال ala ya ce وهذان الحديثان wayannan hadisai guda biyu ثابتان tabbatattu ne ورواتهما ثقات wanda suka rawaito hadisan nan amintattu ne kaga nan a ga dahawi hafizi نعم ya ce hadisi ingantacce ne ga ibn Haj- a shi kansa imamul a, wato shi imamu alkali iyar ɗin na'am ya tabbatar da ingancin wannan hadisi sannan kuma zai ƙara mana da wani malami daban yanzu wanda shi ma zai faɗa ana kiransa ahmad bin salihin wanda ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne marawaita hadisi kana duba cikin littafin hadisi zaka ta gansa cikin sanadi to shi ma ya ce wani hadisi ingantacce ne to ai kaga ba a samu wani ɗan yau yau ai gari kuma ya ce hadisin nan bai inganta ba Mm, to wa haka dawi imamu dawi ya kaito cewa ahmad dan salihu kana yaqulu ya kasance yana faɗa la yanbaghi liman sabiluhu ilmu ya ce bai kamata ga wanda yake tafarkin neman ilimi atakallufu an yibza hadisi asma ya zamanto ya yi zinkiri wajen haddace hadisin asma'u ba wannan hadisin na'am da annahu min alamatin nubuwwah domin yana daga cikin alamomin nan na annabta wa rawayi yusbir bukayr yunus bin bukairin ya rawai ya faɗa fi ziyadatil a cikin ziyartar magazi riwayata ruwayan nan tasa daga daga ibn isaqa sahibul magazi lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama akbara qaumahu bi rufqati ya ba wa mutanen sa labari bin rufakasa da wannan ayari na'am wal alamati allati da ma alamar take cikin wannan ayarin za a ga raƙumi ya to da jaka jaka ta algarara guda biyu a cikin kalu mata taji'u sai wannan mutanen su zo yaushe za su zo qala yawmi sai manzon Allah ya ce ranar Laraba falamma kana zalika al-yawm yayin da wannan rana ta yi ashrafat quraish to sai ga Qurayshawa suka yi tsinkaye suna ta kallo wa qad wallanna ma'ana suna yanzu yanzu nan nan suna suna yanta zuruna suna jira na'am wa kalwalan naharu a lokacin rana ta ba da baya wa lam taji gashi ba ta zo ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a da lahu fi nahari sa'atun sai aka ƙara masa sa'a ɗaya a cikin rana eh shikenan sai aka ɗauke duk abin da mutum ke la'akari da shi sai Allah ya ɗauke sai aka matsar da wato aka matso da mutanen aka kuma ƙara rana a cikin lokacin wa hubiyat alaihi shamsu sannan sai aka tsare rana wato can ta faɗi an dada ita nan kuma za ta faɗi an dakatar da ita eh duk annabi Muhammad aka yi wa sallallahu alaihi wasallama Mm.
fasala fasali ke yanda ka rabe mana fi nabil ma'i eh a cikin bugowar ruwa min bayya da tsakanin ƴan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama wata da kasiri yadda ruwa ya zama to ya yawaita da albarka annabi amma la ahadisu fi hadha amma kaga hadisai a cikin wannan wa kasiratun masu yawa ne jiddan kwarai rawa hadis nabil ma'i min asabihi sallallahu alaihi wasallama jama'atu jama'a da min sahabu daga sahabban manzon Allah sune suka rawaito hadisin bugowar ruwa daga ƴan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhum anas a cikin safiya na dan maliku jabir da jabiru dan abdullahi ibn mas'ud da abdullahi dan mas'udin حدثنا أبو إسحاق abu ishaqa ibrahim dan jafarin alfaqihu malamin fiqihu رحمه الله ya zantar da ni wato imam alƙali ce Allah ya jin kai gare shi بقراءتي عليه da karatuna da ne a gunsa malami na ne kada shi duk malami sai yayi malami ba ta samun malami da zai sakandamtu ba shi da malami ba yau ka'ida ta ilimi sai an same ka da malami idan baka da malami to ka ɓace wa hanya baka cikin bangaren baki daya mm.
قال حدثنا القاضي yace alqabi isa bin salim yaman hadisi قال حدثنا أبو yace abul القاسم qasim yaman hadisi قال wan- حدثنا ابن shine hatim dan معمر.
muhammadin قال حدثنا أبو عمر بن yace abu umar dan fakhari yaman hadisi قال حدثنا أبو عيسى yace abu isa tirmizi ya mana hadisi قال حدثنا يحيى shi kuma yace yahya bin yahya laisi ya mana hadisi قال حدثنا مالك shi kuma yace imamu na maliku ya mana hadisi عن إسحاق بن عبد daga الله ishaqu dan abdullahi dan abi dalhata عن أنس بن مالك shi kuma daga anas dan maliku Allah ya kare yadda gare shi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama وهانت صلاة العصر yace alhalin sallar asar ta yanzu ta والتمس الناس الوجوه sai mutane suka nemi ruwan alwala ولم ba su يجدوه samu ruwan alwala ba أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء sai aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan alwala ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa mai albarka a cikin wannan ƙwarya.
وأمر الناس Sai manzon Allah ya umarci أن mutane يتوضؤوا cewa su yi aula daga daga wannan ruwa.
قال Anas dan Maliku yace fara'aitul ma'a sai naga yanbu'u mm, min far- bayni sai naga wannan ruwa yana asabihi.
bubugowa daga tsakanin ƴan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Tawadda annas.
Sai mutane suka yi alwala hatta tawadda min inda akiri har sai da na ƙarshen su ya alwala warawa wa aidan wannan wato ya rawa anas an qatalatu ya rawaito wannan daga anas dan maliku wa qala Yace, bi ina'in da wata ƙwarya wanda a cikin ta akwai ruwa ya gumuru asabi annabi yana dirmi yan yatsunsa a ciki aula ya kadi ya gumuru ko ma bai kasance yana dirmi yasu ba qala ƙara ya ce kam kuntum to ku nawa ne in ji qatalatu qala zuha'i thalathmi'atin ana zai ce mu 300 ne mun kai mutum 300 wa fi riwayatin ya zo a cikin wata ruwaya daga annabsu daga gare shi wa hum bizawra'i ya ce a lokacin muna wajen da ake kiransa zaura wajen kasuwa wa rawa wa aidan umaydun umaidu ma addawil ya rawaito wannan daga anas dan maliku da sabit al-bunani da hasan al-basri an duk sun rawaito daga anas dan maliku wa fi riwayati umaydun ya ba cikin ruwayan nan ta humaidu qultu kam sai ya ce to su kanu mutum mutum nawa ne qala sai ya ce mutum da tamanin ne wa nahu a tarnin wannan ya zo an sabit daga sabit al-bunani daga daga anas dan maliku an wa aidan an rawaito daga gurinsa har ila yau وهم نار من سبعين ya ce an kai kasar nan mutum saba'in وأما ابن مسعود amma kaga abdullahi dan mas'udin ruwaya anas kenan Na'am.
amma ruwaya abdullahi dan mas'udin ففي السهيل ta zo a cikin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari من رواية daga ruwayan nan ta alkama daga gare shi بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ita tsakanin mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وليس معنا ما babu ruwa tare da mu وقال لنا رسول to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ادلوا من معه فضل ماء ku nemo wanda yake da sauran ruwa tare da shi وأتي بماء sai aka zo da ruwan وصبه في إناء sai ya zuba shi a cikin ƙwarya ثم وضع كفه sannan sai ya sanya فيه.
tafinsa fiye cikinsa وجعل الماء Sai- ينبوء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ga ruwa yana bubbugowa daga tsakanin yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وفي السبيل ya zo a cikin hadisi عن ingantacce سالم بن daga أبي Salim dan جعد Abil Jadi عن جابر shi kuma daga رضي Jabir الله dan sa عنه Jabir dan Allah ya dare shi عطش الناس يوم الهديبية yace mutane sun ji kishirwa a ranar yakin Hudaybiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوته shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata ƴar tandawa ranar gaba gare shi وتوزع sai manzon Allah ya الماء aura da gare ta وأقبل الناس mutane نحوه suka fuskanto na hawa katarninsa وقالوا ليس suka ce ya rasulullahi ba mu da عندنا ruwa إلا ما في ركوتك sai abin daga cikin tandawararka فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa mai albarka a cikin wannan tandawara وجعل الماء يفوض من sai ga ruwa ya- أصابعه yana bubbugowa tsakanin yan yatsunsa كأمثال الأذن kai ka ce idan ruwa وفيه a cikin sa ce yace فقلت كم sai na da كنتم ku nawa ne قال لو كنا مئة ألف Jabir dan Abdullah yace لكفانا.
wallahi da mun kai mutum dubu ɗari sai wannan ya ishe mu كنا خمس عشرة مئة mu ɗari goma sha biyar ne dubu ɗari biyar kenan وروي مثله an rawaito عن أنس misalin wannan daga Anas dan Maliku عن جابر daga Jabir dan Abdullahi وفيه أنه كان بالهديبية a cikin sa wato ya kasance a zamanin Hudaybiya ne وفي رواية الوليد بن عبادة ya zo a cikin ruwayar nan ta walidu dan الصامتي ubarta dan samitu عنه في daga حديث annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin الطويل hadisin muslim ad-dawil wanda yake hadisi ne mai tsayi في ذكر غزوة a cikin بواد yakin nan da aka yi na buwadin قال yace قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا yace جابر manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya kai Jabiru ناجي yi kira a الوضوء kawo ruwan alwala وذكر الحديث sai ya ambaci hadisi da tsayin sa وأنه لم يجد إلا قدرة Kuma shi في Jabiru- أجزاء الشجبين bai sami ruwan ba sai kadara wannan digo a cikin wato azla a shijibin tsohuwar salka ce wacce take a karkashin salkan ma aka samu wannan ruwan وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم sai aka zo wa فغضبه.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ruwa ko wannan dugo na ruwa faga maza sai manzon Allah ya zungure shi wata kallama bishai annabi ya magana da wani abu ni ban san ban san ma me annabi ya ce ba Mm.
wa kala sai manzon Allah ya ce na ji bi jafnatin yace rakabi yi kira a kawo akushi na ayari kowa ya kawo abu akushin sai zo iba fa ataitu biha sai na zo da ita wa wada'atuhu sai na sanya ta baina dai nan gaba ga annabi wa zakara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basada yadahu fi jafnati to sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa ya shimfida a cikin wannan akushi wa farraqa asabi ya ma rarrabe in yatsunsa wa sabba jabirun to alaihi sai Jabir dan Abdullahi ya zuba ruwa a kansa na'am wa qala bismillah sai ce bismillahi qala jabiru ya sai ce fara'aytu al-ma'a yace wallahi sai naga ruwa yafuru min yana bayni asabi yana boruwa daga tsakanin yan yatsun manzon Allah thumma faratil nan da nan kafin ka jamratu ce mai wannan akushi ya cika wastadara ruwa ya yi kewayo hatta tala har sai ta cika baki daya wa amara an-nas bil manzo Allah ya wa mutane umarni kowa izo isha fastaqaw kowa isha wannan ruwa hatta har sai da rawu kowa ya koshi da ruwa fa qultu sai na ce hal baqiya ahadun lawajatun in ji jabiru ita akwai wanda yake da bukata wanda ya ragu farafa rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa daga cikin wannan akushi wa hiya mala'a tana nan a cike wa an sha'abi an kamo daga imamu shabiyu Kutiyar Nabi sallallahu Alaihi wasallam fi ba da asfarihi.
an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shashin tafiye-tafiyensa bi idawo timayin da wata buta ko ta guga ta ruwa Na'am, wakila aka ce ma mama ana ana ya sulla.
eh ba mu da komai ya ma'aikin Allah ma ba mu da wani ruwa gaiwa in ba wannan ruwan ba Na'am, fata ka ba hatira kuwa sai su ka juye wannan ruwan da yake cikin wannan a buta cikin tandawara Na'am, wa wada isu ba.
manzo Allah ya sanya yan yatsunsa masu albarka Wasa tsakiyar ɗaha.
wannan ruwa Waga masa hatil ya dirmiya ta cikin ruwan Waje alan na.
sai ga mutane suna da suna zuwa suna yin alwala sannan su tashi Alatin.
imam turmuzi ya faɗa ya ce Wafil babi an Imran bin Husayn.
akwai a cikin babin nan na maganar ruwa ya yawaita a hannun manzon Allah an rawaito daga Imran dan Husayn mai ciwon basir wa mislu hada fi hadhihi al misalin wannan ya zo a cikin a cikin bigire wanda yake alhafilati gurin taron jama'a na'am wal jumu'i al kaseer imam alƙali ce gurin taron sahabbai ne masu yawa la tatadarraqu tuhumatu tuhuma ba za ta zama ta tafarkantu ba ila al muhajjir zuwa mai zancewa da bi shi annahum kanu asra domin dai su sahabbai su ne mafi gaggawar abu zuwa saribantar da duk wanda ya faɗa abin da ba daidai ba limaji bil alayhi nufus saboda abin da aka halitta hukansa a kai min zalika na daga wannan wal ka annahum kanu kuma dan cewa su sahabbai sun kasance man la yaskutu ala batil ba sa iya shiru a sa abin da ba daidai ba ha'ula To kaga waɗannan- wa qadra wa hadha sun rawaito wannan sun وأشاؤوا daidaita shi ونسبوا هدور الجماء الغفير sannan له.
sun jingina halartar kunzumin al'umma lahu gare shi Hmm, ولم ينكر أحد babu من ɗaya daga الناس cikin mutane da ya عليهم inkari alayhi ma kansu ما حدثوا به abin da suka rantar da shi anun gare su أنهم cewa sun فعلوه aiwatar da shi وشاهدوه kuma sun gan shi da idonsu وصار kuma sai wannan ya zama كالجميع kamar gasgata gaba ɗayansu ne lahu gare shi مثلا asali kayan da ka rabe mana ومما يبيع هذا yana من daga abin da ya kama da wannan daga معجزاته muzozin annabi sallallahu alaihi wasallama وفجير الماء ببركته bubbugowar ruwa da albarkar manzon Allah wato bambancin wannan babi da na baya shi na bayan wato akwai ruwan aka yawaita shi wannan kuwa ba ruwan aka samar da shi Hmm. Hmm.
وابتعاته da kuma koruwa ta sa بمسه da inda annabi ya shafa da ودعوته kuma inda annabi ya addu'a فيما روى مالك في ya daga abin da imamu na maliku ya rawato a cikin muwadda عن معاذ بن daga جبل mu'azu dan jabalin في قصة غزوة تبوك a cikin kisan nan ta yakin tabuka وأنهم وردوا cewa الأيام sun tisgewa ruwa وهي تبد بشيء tana bubbuga da wani abu min ma'in na ruwa مثل misalin الشراك hancin takalmi وغرموا من sai suka الأرض kamfata daga idan ruwan bi aidin da hannayensu نعم حتى سمع har sai da ruwan ya hada a cikin wani abu ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه sai ويديه manzo Allah ya wanke fuskarsa da hannayensa masu albarka وعاده sai aka mai da ruwan cikin wannan guri فجرت بماء kawai sai aka ruwa ya gudana mai yawa فاستقى الناس sai mutane suka dinga shan wannan ruwa قال في حديث ابن إسحاق ya faɗa a cikin hadisin nan na ibn Ishaq sahibul magazi فانخرق من الماء ما له حس sai muga wato wani abu wani abu da yake da motsi ya kece daga wannan ruwa كحس السواء kai ka ce irin motsin nan na tsawa ثم قال sannan sai manzon Allah ya faɗa ya ce يوشك يا معاذ ya kusanta ya kai mu'azu dan jabalin إن طالت بك حياته idan rayuwa ta tsawaita gare ka أنت لا ما ها هنا kaga abin da yake wannan guri an cika shi da da rafi وفي حديث ya zo a cikin hadisin nan na bara'u dan azibu وسلمت بن da salamatu dan الأكوع akwai وحديثه kaga hadisin salamatu أتم في shi ya fi cika a cikin kisan nan ta وهم hudaybiya أربعة عشرة su مئة ɗari goma sha hudu ne dubu da ɗari hudu kenan وفي ولا تروي خمسين شاة wannan rijiyar tata ba za ta iya kosar da tumakai hamsin ba ونزهناها sai muka zo muka yashe rijiyar نعم ولم نتر بها قطرة ba ko da ɗigo ba a cikin rijiyar وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan bakin rijiyar qala al-bara sai bara'u ya ce utiya bi dalwin sai aka zo wa manzon Allah bijalwin da wata guga min har daga cikin wannan rijiya fa basaqa manzo Allah sai itofi fada'a yayi addu'a wa qala salamatu salamatu ya ce wa imma da'a ko dai annabi addu'a wa yayi imma wa ko ko annabi tofi yayi a cikin ta wajashat sai ga ruwa ya foru daga cikin wannan rijiya wa arawu an fusa musu ga kosar da kawunan su wa da kuma rikabahu ayarin su wa fi ghairi hataini ruwa a cikin wani wayannan ruwayoyi guda biyu ya dil a cikin ita qissati wannan kissa min dariqi bil shahri daga tabarkin nan da ibn shahabin az-zuhriyu bil a shafin hudaybiyah a yakin hudaybiya ne wa akhraja sahaman min kinanati sai ya fitar da kibiya daga cikin wato taskarta na'am wa wada'ahu.
wada'ahu fi qa'ar sai kadid sanya shi a cikin zurfin wannan rijiya laysa fihi ma'un babu ruwa a cikin ta baki daya farawiyan nas Amma sai da mutane suka koshi.
bi adani har sai da aka kafa hima a wannan gurin dan dama ba aka kafa hima sai a gurin da ruwa yake akwai ruwa a gurin to sai da aka kafa hima saboda samun wannan ruwa da manzo Allah ya sa wannan wato kibiya ta sa a cikin sa Mm.
wa an abi an qatada kawo da bi katarata wa zakara anna an-nas shakau Yace ila mutane sun kawo ƙara.
sallama sun kawo karar ishuwa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi badi a asfari cikin shashin tafiye-tafiyensa waja'a bilmi da sai ya ati ce a kawo masa ruwan alwala waja'ala hafi dimtihi zibini sai aka sanya wannan ruwa fi zibini a cikin wanzu ya sanya a hamata tasa sun manta malta kama sannan sai isin baci fama ha bakin ita wannan wato guga din na'am wallahu eh a'lamu ita wannan buta to Allah mas- Allah ne masani nafasa fiha amla annabi yayi tofi ne a cikin ta ko bai ba fashari bannan shariban nasu mutane suka dinga shan wannan ruwa hatta har sai da rawu kowa ya koshi wa mala'u kullu ina'in suka ma cika dukkan kwayar da take tare da su fakuyila ilayya annaha kama akada hamin ni eh abu kasa ta sai to ai sai abin ya zuwa gare ni yadda annabi ya karbi wannan rubuta haka suke har yanzu wa kanu 72 mutum rajulan saba'in da biyu ne kuwa warawa mislahu imran ibn Husayn imran dan husaini ma ya rawaito misalin wannan hadisi wa zakara tabari imam tabari ya ambaci hadisin nan na bi kasada ala ghairi ma zakara wa al-shayyi hausa wannan yadda ma abota hadisi in gane suka ambace shi anna an-nabiy sallallahu alaihi cewa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallama ya fita da su mumiddan li ahli mu'ta yana yana neman madadi ga mutanen mutata wanda aka ji yakin nan Na'am.
annabi sun yake bada labarin ga abin da ke faruwa na'am da zaid wa zaid dan harisa da jafar da abdullahi bin rawaha da aka yi shahada a cikin wannan yaki dama kuma annabi ya ga musu shahada za a yi musu kuma suka amsa kiran manzon Allah suka je aka yi musu shahada Mm.
inda ma balaga uqatul umara'i yayin da kashe wato jagororin nan wanda su aka faɗa yanzu ya bay- ya- ya- ya isa wa manzon Allah وذكر حديثا طويلا sai ya ambaci hadisi mai tsayi wanda a cikin sa akwai muzozi وآيات للنبي da صلى ayoyi الله na annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama وفي a إلامهم cikin sa akwai sanar wannan tasu أنه يفقدون الماء cewa su za su rasa ruwa a في washe gari وذكر حديث الميزة sai ya ambaci- ya ambaci hadisin nan na wannan buta قال kala sai ya ce والقوم زهاء ya ce ثلاثمائة mutane sun kai katannin mutum 300 وفي كتاب ya ba cikin zaman nan na musulmi أنه قال cewa shi ya faɗa ga abin kasar da قتادة ansari اهفر علي ميلعتك ya ce masa ka kiyaye min wannan butar taka وإنه نعم annabi haka haka annabi ya ce masa ka kula da wannan butar taka fa innahu sai yakunu lahana ba'u labari mai girma zai tabbata a gare ta نعم mm to shine aka yi wannan abun kuwa Mhm.
وذكر ya نعم ambaci kasar nan haka ومن ذلك حديث إمران ya daga cikin wannan nan ka حديث hadisin nan na Imran dan Husaini حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه وأدسه yayin da kishewar sami sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da annabi في بعض a cikin shafin أسفاره tafiye-tafiyen su ووجه رجلين من sai manzo Allah ya tura أصحابه mutane guda biyu daga cikin sahabbansa ya وأعلمهما sanar da su أنهما cewa su biyun nan يجدان an ce امرأتان da Zubair dan Awwam da Aliyu dan Abi Talib نعم kila kuma an ce a Imran dan Husain ne shi mai ruwaya da Sayyidina Aliyu نعم za su sami wata mata bi makani kaza a wani bugire نعم ma ha ba irun alaiha alaihi maza da tani نعم tana tare da wani raƙumi على eh حديثة cewa tana akwai akwai salka guda biyu tare da ita نعم mm نعم al hadisa karanta hadisi da tsayinta ووجدها suka samu wannan mata وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم suka zo da ita zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجعل في إناء من sai manzo Allah ya sanya wato ita مزادتيها wannan wato aka dora a cikin wani wata ƙwarya na'am daga cikin wannan sarkata ta guda biyu na'am wa qala fi ma sha annabi ya faɗi abin da Allah ta'ala ya so ya faɗa na'am thumma aada al ma'a sannan sai ya mai da ruwan a cikin wannan sarka guda biyu thumma futihat azalihima sannan sai aka buɗe murfin wannan salka guda biyu ta ƙasa wa amara an-nasa manzo Allah ya umarci mutane wa mala'u yace atiyatahum kowa ya zo ya cika wato sarkarsa hatta lam yad'u har sai da shay'an sahabbai ba su bar wani abu ba illa mala'u sai da suka cika shi baki daya wannan mata kuma tana kallo bayan kuma ita ba musulma bace ba Mhm. tana kallo kwarai Kala Imran.
Imran dan Husaini yace Wa yukayyalu ilayya.
Yace wallahi abin da yake riyawa gare ni.
Da da illam tilaa.
ita wannan salka ta wannan mata guda biyu ba su ƙara kuma ba sai ƙara cika Mm.
Summa amara.
to sai manzo Allah ya ce to sai umarni Fajmi'a lil mar'ati min al yace azwaj.
ko wannan mata dan tattara mata dan guzuri haka kowa ya dan kawo kowa ya kawo a hada Na'am.
eh ai mata hadiya Hatta mala'a sauba.
har sai da aka cika tufafinta da guzuri Wa qala idza.
sai manzo Allah ya ce to baiwa Allah sauka lafiya Na'am.
fa inna lam na'khudh min ma'ik shay'an ba mu dauki komai daga cikin ruwanki ba walakin Allah sakana Allah ne shayar da mu eh kuma ita ma shaida ce domin yadda ta zo da ruwanta haka ta koma da shi shi sa yadda ta koma ta ce kai ta koma ta ce yau na ga wani mutum mai sihiri eh ban taba ganin mutum mai abin da na gani ba yau to amma daga baya wannan mata fa ta musulunta Na'am.
eh ta musulunta mm ta musulunta kuma a irin aikin da wato a- a- a- Abu Zarin yayi je ake faɗa to shi ma irin wannan aikin ta yi ta dinga musulantar da mutane ta ce ta ga annan Muhammadu sallama ta ga abin da ya yi babu shakka wannan mujiza ne eh sau ta dinga a- an samu mutane da yawa sun musulunta ta dalilinta Na'am.
Mm.
Al hadith bi.
karanta hadisi da zai hadisi da zai Wa sa an salama bin al aqwai.
ya an- an zo daga salamatu dan dan akwai Qala nabiyullahi.
yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace Hal min wudu'in.
shin akwai ruwan alwala ne وجاء رجل sai ga wani mutum ya zo da wata buta فيها a cikin نطفة ta akwai dan dugo na ruwa فأفرغها في قدح sai kwaranya ta fi kadayin a cikin akushi وتودعنا sai muka yi alwala gaba ɗayan mu ندق
nu daga fiƙo muna kamfatar wannan ruwa daga fakatan kamfata أربعة عشر مئة wato mu dub- mu ɗari goma sha hudu ne eh wato dubu da ɗari hudu kenan وفي حديث ya ba cikin أمرا hadisin nan na sayyidina umaru في جيش a الأسرة cikin ya wato yakin tabuka kenan shine da shi usra Mhm.
وذكر ما أصابه ya ambaci irin abin da ya same su na daga kishirwa a wannan yaki حتى إن الرجل لا حسيدا.
ينهض بإيره mutum ya zamanto yakan yato iso ke raƙuminsa فيعسر ba wai dan ana buƙatar a tunama ba a'a kawai saboda ruwan da tunda yana da tanki da yake ajiye ruwa cikin cikinsa to sai a je a fayo sarrafa rasu sai a buɗe tumburku masa fayo sharabu sai mutum ya sha wannan ruwa eh saboda wahalar ruwa a wannan lokacin فرجب أبو بكر sai sai رضي dana الله abubakar عنه sai ce ya rasulullahi ai mana addu'a eh ya dawo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a sai ya rasulullahi ai addu'a saboda halin da ake ciki فرفع يديه manzo Allah sai ya daga hannunsa mai albarka ولم يرجعهما annabi bai dawo da hannayensa ba حتى قالت السماء har sai da sama ta yi cida sai فانسكبت ko ruwa ya zamanto ya kwaranya فملأوا ما معهم duk من sahabbai kowa ya ماء cika abin da yake tare da su na kwarkwarai ولم تجاوز الأسكرة amma wannan ruwa bai ketare sansanin manzon Allah ba iya wannan wato rundunar ta annabi su aka yi wa ruwan irin ruwan nan fa an yi shi a Badar kuma an rasan gano man da lalacewa da kuka ga ba ruwan nan an shiga cikin yanayi tunda an wayi gari har an samu wanda suka yi mafarki ma kafin a yakin Badar a cikin sahabbai to aka ce to yanzu haka za a zauna gashi ba ruwa nan da nan ku sai ga ruwa ya sauka daga sama manzo Allah ya roki Allah sai ga ruwa ya sauka daga sama amma kafirai suna hango musulmai ana yi wa musulmai ruwa ai wannan ma isa musulunci kai wayannan mutanen na Allah ne to amma kaga ina eh ina sai da suka mutu a wurin
وأن أمر بن شعيب an kamo daga Amr dan Shu'aibin نعم. أن أبا طالب cewa Abu Dalibin قال للنبي صلى الله عليه وسلم eh baban sayyidina Aliyu ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهو رديف yana mai kudurta shi المجاز a wani guri ana kiransa zil majazi اشتو yace na na kishirwa nake ji ya kai da dana وليس عندي ما kuma gashi babu ruwa ونزل النبي صلى الله عليه وسلم to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka daga kan dabbar sa وضرب بقدمه الأرض ya bugi ƙasa da digadigansa masu albarka فخرج الماء sai ga ruwa ya fito fakala yace ishrab shaya babana eh sai ku والحديث في هذا الباب كثير wannan yana daga cikin dalilan da yasa a ake cewa abu ɗalibin musulmi ne ba ba abin da ake faɗa ba Na'am.
saboda me saboda duk wanda ya sha wani abu na albarka ta manzon Allah to baya wato infikashi ga barin kafirci aiwa saboda haka abu ɗalib wannan ma yana da cikin dalilansa manzala bai taɓa taimakawa wanda ba musulmi ba a cikin irin wannan al'amarin saboda haka manzala ko gashi abin da ya faru malamin sanda Allah ya masa rahama amin ya ce mana a to ai Fadimatu binti Asadin matarsa ce na'am kuma ittifakan musulma ce kuma ba taɓa raba aurensu ba har har suka rabu to ba a taɓa aure tsakanin musulma da kafiri ba to wannan ma ya tabbatar da imanin abu ɗalib to abubuwa suna nan da yawa eh Allah ya samu dace amin Mm, kuma irin wannan a can baya mun karanta tarihin wato rukana da baban rukana wanda annabi ya buga su da ƙasa shi yana ganin shine mafi ƙarfi a wannan lokacin dan shi lokacin da annabi ya kira shi zuwa ga addini sai ce masa to ina mu'jiza yawwa sai ce to annabi ce masa me kake so a yi ma a mu'jiza faɗi duk abin da kake so sai ce ka kada ni to shi yana ganin tunda mai ƙarfin zamaninsa ne ba yadda za a ce an kare shi aiwa to shikenan manzara sassan su to shikenan dai wannan ne to za a yi shi ko yanzu yawwa ana yi ku annabi ya daga shi ya buga da ƙasa to sai ce ah wane ibar sunan manzala ise da gaske kake bari in shirya ya sake shiri annabi ya sake buga shi da ƙasa da aka yi na uku sai ce kai in hadha illa sihrun mustamir saboda ba a taba yi ba a zamanin jahiliya yau a ce haka ta faru da ni to babu shakka wannan sihrun mustamir ne wata rana muna zaune wajen malam Aminu sanda Allah ya masa rahama amin sai ke cewa aka tambaye shi aka ce alga wata malam shi ko wannan rukanutu ya musulunta sai ce to ai wata rana wato shau sani kafin ga Allah ya mara rahama yana zaune sai aka yi masa irin wannan tambayar aka ce wai shin kuwa rukanutu wanda suka yi annabi ya daga ya buga da ƙasa ya musulunta sai ce to ba mu karanta ba dai amma zai yi wuya idan bai musulunta ba saboda ai a wajen kokawar da ake kokawa ai jikinsa ya shafi jikin manzan Allah to zai yi wahala a ce wanda jikinsa ya shafi jikin annabi idan bai musulunta ba to kuma wannan kaga karama ce ga wayannan malaman sai gashi ibnu hajar a cikin a cikin al-isaba fitan da sahaba yana bada labarin cewa aslama yawmul fatih ya musulunta a ranar fatawa makata mm Allah ya ba mu albarkacin wayannan bayan Allah mm amin to wa minhu al-ijabatu bi du'a'i istisqa'un wa ma daga cikinsa ja'ala akwai lahu- wato amsawa da addu'ar istisqai wato addu'ar nan ta neman roƙon ruwa manzala ya daga hannu ya addu'a Allah ka bamu ruwa sai ga ruwa irin yadda wannan balaraban nan yazo ana annabi yana cikin yahudu ba balarabe ya shigo yana shigowa yace ya rasulullahi a garinmu talauci ya samu ga rashin ruwa ga yanayin da muke ciki ka roƙa mana Allah ya mana ruwa annabi sai ya bar hudubar domin dama yana cikin hudubar ya zo ya samu manzo Allah ya gaya masa magana sai annabi ya daga hannu ya ce Allahumma Allahumma asqina Allah ka shayar da mu ruwa atake sai ga gajimare sai ga ruwa annabi yana cikin masallacin domin a masallacin nan a sallar da aka yi da yake dama rufin akwai guraren da wato ruwa zai shiga annabi yana yin sujjada a goshinsa ma ruwa ne gaba ɗaya kasan gurin baki ɗaya saboda addu'ar manzon Allah ruwan nan ba a ɗauke shi ba sai da aka yi sati guda ana ruwa da aka yi sati guda ana ruwa to sai zama to hanyar ta zama ta tattushe ko ina saboda ruwa ya- ya ya tsare ko ina sai wannan balarabin ya dawo annabi yana hudu ba ya ce ya rasulallahi ruwan ya yi yawa yanzu kuma an matse gurare ko ina ruwa ya toshe sau da haka abu an hana fita an kasa fita ma zuwa neman abinci a roƙan mana Allah Allah ya ɗauke ruwan sai mun zana daga hannu sai ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waz zirabi wal awdiyati wa budun shajari a take mun zala mai ruwa yana cewa a lokacin da mun zala ke cewa Allahumma hawalaina yana haka da hannunsa kawai sai aga ruwa yayi haka wala alaina yayi haka aga annabi ruwan kawai yana jujjuyawa da kansa to ruwan dai har yanzu wannan ba a daina yin sa ba an ce wannan ruwan ba za a daina yin sa ba tashin alkiyama saboda wanda annabi ya roƙa ne yawwa yana can alal akami wa zarabil audiya can buduna shidar da sauransu anan ake yin wannan ruwa shi yasa ruwa ba a daina yin sa aiki sai dai kaga nan Allah ya ce tuti uku la kullu yinin bi izni rabbiha duk shekara za a ce nan an yi ruwa an samu kayan abinci can ma an yi ruwa an samu kayan abinci amma akwai duk mai yawo ya sani akwai inda kullun su ko ana musu ruwa mm Allah ya ba mu albarkacin mu. Amin.
wassalam fasali kenan da ka rabe mana wa min mu'jizatihi taksiru ta'am yana daga cikin muzozin annabi sallallahu alaihi wasallama yawaita abinci barakati da albarka ta sa wa du'a'i da kuma wato addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حدثنا القاضي الشهيد alƙadu shahidi ya zantar da mu shine Abu Aliyin رحمه الله Allah ya jin kai gare shi حدثنا الأزري yace uzuri ya zantar mana حدثنا الرازي yace wato razi ya mana hadisi wasu daga cikin masu tahqiqi ko suka ce wai ai wannan Faruddin Razi kenan نعم wai shi ake nufi نعم kaji kai rigima ce.
faridin razi wanda ya rasu a shekara ta 606 shi ne alkali zai yi ruwaya a gurinsa wanda shi alkali 544 ya rasu so da aka yaushe suka haɗu ba shi bane ba wannan abubakar razi kenan yawa abubakar razi ɗaya daga cikin malaman halafiya ne yana da littafi a hakamun qur'an yana da usulul usulul usulul usulul jassas shine razi din eh قال حدثنا الجلود yace juludi ya mana hadisi قال حدثنا yace ibnu sufyan ya mana hadisi قال حدثنا مسلم yace muslim dan hajjaju ya zantar mana sahibu sahihi قال حدثنا سلمة yace salamatu dan shabibin yaman hadisi قال حدثنا yace alhasan dan ayuna yaman hadisi قال حدثنا معقل yace makil ya zantar mana عن أبي daga abi zubair al-makki عن جابر shi kuma daga jabir dan abdullahi أن رجلا cewa wani mutum أتى النبي صلى الله عليه وسلم ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sadi ina neman annabi ya bashi abinci ya ci فأطعمه to شطر sai وسك manzon Allah sai ya شديد.
bashi rabin wuski na sha'ir وما زال يأكل منه wannan mutumin bai gushe ba yana cin wannan rabin sha'ir din rabin wuski na sha'ir din وامرأته da shi da mata tasa وزيفه da ka- da bakonsa حتى كاله sai da wata rana ya ce wai bari ya auna ya ga saura kwano nawa eh فأتى النبي صلى الله عليه وسلم shikenan sai ya فأخبره.
zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari وقال sai manzon Allah ya ce da shi لو لم تكله ya ce wallahi ba dan ka auna shi ba لأكلت منه da kun ci da kun yi ta ci daga wannan wala Wala qama kama bikum.
da ya tsaya da ku har ƙarshen rayuwarku hmm
ومن ذلك yana daga wannan nan ka hadisi nan na bi da lata wanda yake hadisi ne mashhuri wai da amu sallallahu alaihi wasallam samani na au saba'ina da rajula yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum 70 ko mutum 80 na'am min aqarati daga wani wato yanki na gurasa sha'ir na'am jaa biha anas wannan da ana san maliku ya zo da ita a ƙarƙashin hannunsa ai hamata ta sa fa amara biha sai manzo Allah ya umarni da fa ita futtat sai aka yayyaga ta ai ashe za ga gabatun mun an zo cin gurasa a yayyaga din nan to wannan shi ma an samo shi daga wato aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala fiya ma sha Allah wa an yaqula annabi ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa wa hadisu jabir fi da ami da hadisin nan na Jabiru dan Abdullahi a cikin yadda manzo Allah ya ciyar da wato alfarjulin mutum dubu a ranar yakin Handak min sa'in na daga shadirin.
wato kwano ɗaya na sha'ir Wa anaqir.
da wata makarara ta dabba wato shine dan akuya na'am Mm.
wa qala jabir ya fada Jabiru ya fada wa usmi billahi yace ina rantsuwa da Allah Da aka ruwa wallahi sai da ta mutanen nan ruku.
suka ci suka bar shi wan harafu suka juya wa inna buzuwatana a lokacin tukunyanmu tana tafarfasa kama hiya irin yadda take wa inna ajinana sannan kuma shi kullun da ake yin gurasa shi ma ana ta yin gurasa da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba saka fila ajin to dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi ne a cikin wannan kullun wal burmati da wannan tukunya ya sa albarka cikin ta rawahu an jabir sa'id ibn mina sa'id dan mina ne rawaito daga jabir dan abdullahi wa aymanu da Aymanu.
wa an sabit misluhu an gamo daga sabit al-budani misalin wannan ar-rajul shi kuma ya rawaito daga wani mutum daga mutanen madina wa imra'atihi da mata ta sa amma bai ambace su ba ya قال ce وجيء بمثل الكف an zo da misalin tafin hannu وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في sai الإناء manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadu yana ya hadu yana shimfida ta a cikin ƙwarya ويقول ما yana faɗa شاء abin da Allah الله ta'ala ya so ya faɗa وأكل منه من في البيت to wanda ke cikin wannan gida shi ma sai da ya cin abincin والهجرة da wannan ɗaki da والدار wannan gida baki ɗaya وكان ذلك قديم Gashi ko gidan ya cika.
قديم معه صلى الله عليه وسلم da wayanda suka sa to ذلك.
tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka وبقي بعد ما شبعوا مثل ما كان في الإناء abin da ya kasance a cikin ƙwarya yawan zu bayan kowa kowa ya koshi wa hadisi abi ayyuba ita hadisin abu ayyub al-ansari annahu sana ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr min at-ta'ami Ya yi wa- ama yakfihi ma eh abu ayyub al-ansari wanda shine masaukin mai masaukin manzon Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar abinci iyasu abincin na iyasu ne iyasu zai isa kawai mhm فقال له النبي to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kirawo mutum talatin daga cikin ma- ma- masu girma a cikin mutanen Madina fada'ahu sai ya kira su fa'akalu sai da suka ci abincin nan hatta taraku har suka bar shi thumma qala sannan sai ya ƙara cewa kirawo mutum sittin fa kana misla to dhalika shi ma ya zama to misalin haka thumma qala ud'u sab'ina sai ya ce a kirawo mutum saba'in fa'akalu hatta taraku suka ci sai da kowa ya bar shi wa ma kharaja minhum ahadun babu ɗaya da ya zama to ya fito har sai da kowa ya musulunta ya yi mubaya'a qala abu ayyuba abu ayyub al-ansari ya faɗa fa'akala min da'ami mhm rajulan mi'atun wa samanuna sai da mutum 180 suka ci wannan abincin nawa Mm.
abinci abu mutum biyu Mm.
wa an samu ratabina jundubin an kawar ga samar ta an jundubin Ukiyar Nabi sallallahu alaihi wasallam atin an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani akushi fiha laha wanda a cikin sa akwai nama wa yatfata aqabuha aka ringa bibiyar abincin nan tun daga safe har ta lila har dare yaqumu qaumun idan wayannan sun ci sun tashi wa yaqudu sai wasu zo su zauna haka aka dinga yi har har dare sai da yi abincin nan bai kare ba wa min zalika yana daga wannan nan ka hadisin nan na Abdurrahman dan Abi Bakarin kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun gazance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatina wa mi'atan mu 130 ne wa zakara fi ya ambata a hadisi cikin hadisi annahu ujina sa'un min cewa an yi ta'amin, kullina wato kwano gudanar da abinci wa suni'at shatun an gyara fa tunkiya tubiru sawadu sai aka gyara fatiha.
wato yan cikinta ta'ala kala ya ce wa aimullahi na rantse da Allah ma min min as-salasi na wa mi'atin babu daga 130 din nan illa wa qad hazzalahu hazzatan face saiwa an yanko masa wani danki a ciki min sawa'i da kayan cikin wannan dabba thumma ja'ala minha qas'atayn sannan sai aka yi akushi guda biyu fa akalna Sai muka ci baki ajma'una, daya.
wa fadala fil qas'atayn sai ya zamanto ya yi wanji ya yi saura a cikin wannan wato akushi guda biyun fa amaltu ala sai na al-bayt dauke shi akan raƙumi na wa min zalika hadith Abdurrahman bin yana daga wannan nan ka hadisin nan na Abdurrahman dan Abi Amr al-Ansariyu daga babansa wa mithluhu misalin wannan na Salamatu dan Akwai da sayyidina Abi Hurairah ta wa Umar da sayyidina Umar dan Adabi Allah ya kare yadda gare su sai وذكروا suka مخمصة ambaci wato wani fa- wani rashin wato yunwa أصابت الناس da ta مع samu mutane النبي صلى الله عليه suna tare da Annabi وسلم sallallahu alaihi في wasallama بعد a cikin مكاتب shashin yaƙe-yaƙen sa فجاء ببقية sai الأزواج da kowa ya kawo abin da ya rage masa na guzuri وجاء الرجل sai ka ga mutum ya zo da wato danki na abinci وفوق ذلك ko kuma burbushin haka وأعلاهم mafi girmansu الذي أتى بالساء من التمر shine wanda ya zo da kwano ɗaya na dabino وجمعه على sai نطع aka tara shi akan kilagu قال سلمة salamatu ya ce فعررته كربعة sai na karda العنز.
dansa sai na ga kamar ka ce dan akuya ne a durkushe na'am gaba ɗayan abin da aka tara na'am Hmm.
summa da annasa sannan manzo Allah ya kira mutane kowa da abato akushi na sa wa ma baqiya fil jayshi wi'a'u babu wani burga mai da yawan zo a cikin wannan wato kun- wato runduna illa mala'u face an cika shi wa baqiya minhu Sannan qadru ma ji'ila gwargwadon abin da aka sanya akan wannan kilagu ya zamanto yawan su wa aksaru mafi yawa walau waradahu alul ardi lakafa sallama su ɗan aka wayi cewa wallahi da duk mutan ƙasa za su zo da kowa ya ishe shi
wa an abi hurairah an ga wani sai na abi hurairah ta Allah ya kare da gare shi amarani nabi sallallahu alaihi wasallam an ad'u lahu ahla suffati annabi ya umarce ni in kira masa ala sufati fatatabba'tu sai na bibiye su hatta jama'atu sai da na tara su wawudi an baina aijina safato sai aka ajiye mana akushi a nan gaba ga- gare mu fa akalna ma sai muka cire abin da muka so wa faragna muka gama wa hiya misluha tana irin hina yadda take wudi'at.
yayin da aka ajiye ta
illa annabiya asar al-asari sai dai cewa akwai gurbin al'asabi yan yatsu a cikinta na'am Mm.
wa an ali bi abi talib an gabar sai na ali nan abi dalibin Allah ya kare yadda gare shi jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bani abdul muttalib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara ayan abdul muttalibi wa kanu arba'ina sun kasance mutum arba'in ne minhum qaumun a cikinsu akwai mutanen da ya'kuluna suke al-jazata cin tattirna daga dabba shi kadai shi kadai sai cinye shi kadai wa yashrabuna al-farqa sha daro gudanar ruwa fasana lahum to muddan sai manzo Allah ya musu min wato ma'anin mudu ɗaya na abinci wa akalu sai kowa ici hatta shabi har sai da kowa ya koshi wa baqiya kama huwa ya zama kuma wato wannan abincin yana nan kamar yadda yake thumma da'a bi sai ya ce a kawo masa daro na ruwa sharibu su ma suka sha hatta har rawahu sai da kowa ya koshi wa baqiya ka annahu lam yashrab ya zama to ruwan kamar ba a sha ba daga cikinsa wa qala anas anas dan maliku ya faɗa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina butani bi hakika zainaba annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ita har da nana zainabu amarahu Sai ya an umarce shi.
yad'ulahu ya qauma kira wato ya kira masa kauman wasu mutane wannan da sammahu ya ambace su wa kullaman da laqita duk wanda ka riske shi حتى امتلأت البيت har sai da gida ya cika wal والغدرة hujjata da daki وقدم إليهم تورا aka kawo musu daro guda فيه قدر مد a من cikin akwai gwargwadon تمر wato mudu ɗaya na dabino إلى wanda هيثم aka yi dambu da shi ووضعه sai ya je shi قدامه gudama wunan gaba gare shi وغمس ثلاث
ya girma أصابعه yan yatsunsa guda uku a cikinsa وجعل القوم sai ya sa mutane suna يتغجون zuwa su yi dibi ويخرجون su kuma fita, وبقي sai التوم wannan ناروا dauran ya مما zamanto كان ya wanzu kwatarnin yadda yadda ya kasance وكان القوم أهدا أو اثنين وسبعين mutanen kuwa saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu وفي رواية أخرى ya zo a cikin wata ruwaya daban في هذه a cikin ita القصة wannan kissa أو ko ko مثلها misalanta إن القوم cewa كانوا mutane سواء sun garance ka ثلاثة sannan mutum ɗari uku ne وإنهم أكلوا حتى شبعوا cewa su sun ci har sai da suka ƙoshi وقال لي sai ce da ni إرفع daga فلا أدري Ban sani ba.
لو رفعت yayin da aka ajiye ne kana da aka sarrafa ta zama ta fi yawa عن حين ko ko رفعت yayin da aka ɗaukake ta ne وفي حديث جعفر محمد ya ba عن cikin hadisin nan na أبيه Jafaru dan Muhammad Jafaru Salihu dan Muhammad al-Baqir daga babansa عن علي shi kuma رضي daga sayyidina الله Aliyu Allah ya عنه kare yadda gare shi أن فاطمة cewa da na Fadima فاطمة ta dafa abinci a cikin tukunya نعم ligada'i ma dan jibi na su ووجهت عليا إلى النبي صلى sai الله ta عليه aika وسلم sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda gare shi wajen منزل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya zo ya ci abinci tare da su نعم Mm. sai وأمرها manzon Allah ya mata umarni وغرفت منها لجميع sai su نسائه to ta سبحة ta iba a سبحة zuba a akushi akushi gaba ɗayan matan manzon Allah kowace a zuba mata ثم له صلى sannan na الله manzon عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ولعلي da kuma na sayyidina Aliyu Thumma laha.
sannan lahanata ثم رفعت القدرة sannan sai ta daga alƙidira shi wannan akushi وإنها لتفيد eh wato wato tukunyar tana tafta farfasa har yanzu abincin bai kare ba نعم قالت na na Fadima ta ce وأكلنا منها ما شاء muka ci الله wato wannan abinci iya abinda Allah ya so وأمر عمر بن الخطاب sayyidina Umar dan Haddabi yayi umarnin أن يجود أربعمائة راكب So, من what to- أهمسة Amara Umara ubangiji ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Umar dan Haddabi Na'am.
yayi wato guziri ga mahaya wato su 400 daga kabila Ahmasa نعم mhm فقال يا رسول الله sai sayyidina Umar ce to ya rasulullahi ما هي إلا أصوء mutum 400 wannan yan kwanuka ne fa نعم قال sai manzo ذهب Allah ce je kadai فذهب sai ko ya tafin فزوده sai je musu wannan guziri minu da gare shi Mm.
وكان قدر الفصيل الرابد to من yadda التمر.
da ya je ya ga dabinan nan sai ga gwargwadon kamar dan dukushin raƙumi ne a- a dukush- a durkushe Mm.
وبقي بهاله kuma ya zamanto ya gama sallaman mutum 400 amma yadda yake haka yake hayon Mm. min ruwaya ta dukai da alhamasi ba daga Na'am.
ruwaya nan ta dukai da alhamasi ومن رواية جرير amma daga ruwayar jariru kuwa dan abdullahi albajaliyu ومثله da misalin wannan من رواية النعمان بن daga ruwayar nan مقرن ta numan dan mukarrinin الكبر بعينه shine labari bi ainihi zati zati hakikanin sa إلا أنه قال أربع مئة sai dai راكب cewa shi ya ce wato mahaya 400 ne نعم da من مزينة kabilan muzainata ومن ذلك حديث ya daga جابر wannan nan ka hadisin nan na Jabiru في دين a cikin أبيه bashin nan na babansa بعد موته bayan kaura ta sa وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله hakika ya bawa wato mabartan babansa asalin dukiyarsu نعم إيه.
ولم يقبلوا suka ce ba za su karba ba ولم يكن في ثمرها sanataini a wannan lokacin kafatihim wato ba za a sami a shekara biyu ma ba za a iya biyan wannan bashin ba وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa بعد أن أمره بجدها bayan annabi ya yi masa umarni cewa ya yanki wannan waje alhaba ya jira isan ya sa a cikin gurin shanya Na'am, fi faggai faggai wujuliha.
a cikin asalanta فمشى sai بها manzon Allah ya zo is- ishiga jikinsa mai albarka ya shiga cikin wannan gona نعم ودعا manzon Allah ya yi addu'a فأوفى منه جابر غرماء to a wannan lokacin sai Jabir ya biya dukkan mabartan babansa baki daya وفضل مثل ما كانوا يجدون كل abinda abinda سنة.
suka zanta suna samu a cikin da shekara sai zamanto ya wanzu a wannan lokacin وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya irin misalin abin da ya ba su قال ya faɗa ya ce وكان الغرماء يهودا wayannan mabartan masu bin sawashi yahudawa ne فعجبوا من sai suka yi mamaki daga haka وقال أبو هريرة رضي sai zina abu wurin ya ta Allah ya عنه kare yadda gare shi ya faɗa أتاب الناس ما خمستهم wato yin wata samu mutane وقال Mhm.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sun cewa da ni sai na هل abu من wurin شيء kana da wani abu ne قلت sai na نعم ce kwarai ku ya rasulullahi شيء من التمر ina da wani abu na dabino في a المزود cikin gurin ajiya sai قال manzo Allah ya ce فاتني ka به je ka zo min da shi وأدخل to sai يده manzo Allah ya shigar da hannunsa mai albarka فأخرج قبضته ya fito da danki guda sai ya وبسطها shimfida ta ودعا ya addu'a ta بالبركة albarka a kai ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce خذوا عشرتان kirawo mutum goma فأكلوا goma nan suka zo kowa ya ce ya koshi ثم عشرتان sannan goma kazalika irin haka حتى أدعم الجيش har sai da كلهم aka ciyar da runduna baki daya a wannan Wa lokacin shabi'u.
kowa ya koshi قال sai manzon Allah ya ce da Abu Hurairah ta خذ ما جئت به rike abin da ka zo da shi وأدكل ka shigar da يدك hannunka وقبض ka karba da منه gare shi ولا تكفه amma kai kakka kifa shi فقبضت على ka ringa zuwa kana أكثر ɗiba.
مما جئت به sai na na tafi da shi a sa mafi yawan abin da na zo da shi وأكلت sai na je na منه dinga ci da gare shi وأدعمت na dinga ci ina ciyarwa hayata rasulullahi rayuwar manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأبي وكر da zamanin sayyidina Abubakar da وأمرا zamanin sayyidina Umaru wato shekara kaga shekara biyu zamanin sayyidina Abubakar shekara goma zamanin sayyidina Umaru duk wannan abincin ke ci shi kadai
إلى أن قتل أسمى har zuwa lokacin da aka sayyidina Usmanu shahada shekara goma sha biyu ashirin da hudu kenan سبحان الله fantu hiba min nisa na sai aka wawashe shi daga gare ni fa za ba sai abin ya dabi وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya وقال عملت من ذلك التمر كذا وكذا na وسقي ɗauki في wato سبيل wusiki الله.
na bayar a wajen ɗauka addinin Allah a tafi yaƙi da shi na ɗauki wusiki kaza da kaza na dabino a cikin wannan abu
وذكرت مثل هذه الحكاية an ambaci misalin ita wannan hikaya في غزوة a cikin yaƙin nan تبوك na tabuka وأن التمر cewa shi wannan dabino ya kasance guda wato goma da tsirari ne
ومنه أيضا yana daga cikin sa ila yau حديث أبي hadisin nan na biyu هريرة wurare ta Allah ya kare yadda gare shi حين أصابه الجوع yayin da jin yunwa ta same shi فاستتبعه النبي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyo ni فوجد لبنا sai ya samu wani nono a cikin akushi قد أهدي wanda aka kawo hadiya zuwa gare shi وأمره Sai manzo Allah ya ce, وآل سفتي sai manzo Allah ya umarci Abu Huraira ya kira ahlus suffati قال sai ko yace a ransa فقلت ما هذا اللبن فيه sai Abu Huraira ya ce to wannan nono me zai yi ahlus suffati أيوة.
ana cewa mutum 900 ne ko 700 ne ko 300 ne Mhm.
كنت أحقا sai ce wato kuntu a hakan ni ne mafi cancanta tunda yunwa nake ji dama أن أصيب منه na samu wani abin sha minu daga wannan nono أتقوى in ya so na samu karfin nemo wani wani abin da zan samu ci.
نعم فدعوته sai ko na je na kira su domin annabi ya yi umarni ba makawa sai an bi umarnin manzo Allah Mhm.
وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له abu huraira ya ambaci umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi أن cewa ya يسقيه shayar da alu sufati gaba ɗayan su فجعلته yace sai na hadu ina ba wa mutum فيشرب sai ya sha أجايب.
har sai ya koshi ثم يأخذه الآخر sannan ɗayan shi ma ya karba حتى روي har sai da gaba ɗayan su kowa ya koshi qala kala ya ce fa akala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wannan akushi wa qala sai ya ce da sayyidina Abu Hurairah ta baqitu ana wa anta yana to yanzu kaga ba wani daga ni sai kai kowa ya sha daga mu sai ni sai kai inji manzon Allah zauna fashrab ka sha fashrib sayyidina Abu Hurairah ya ce sai na sha thumma qala sannan sai ya ce ishrab sake sha wa ma zala yaqulu annabi bai wato a- a- wato manzala bai wuce ba yana cewa ishrab wa ashrabu ni kuma ina sha din hatta qultu har sai da nace la mhm wallazi ba saka bil haqqi sai na bura ya ce wallahi na rantse da wanda ya aiko da gaskiya shine Allahu ma ajidu lahu maslakan ba hanya cikin ya cika tab ya rasulullahi eh fa kada al qadaha eh sai sai na Abu Hurairah wato sai manzo Allah sai karbi wannan akushi fahimidallahi ya gode wa Allah wa samma wasan ma'i bismillah wa shariba al sai ya sanya abin da yake sauran baki daya Mm.
wa fi ali khalid ya ba a cikin halisin nan na Khalid dan Abdul Uzza kaga sayyidul qaumi khadimuhum shugaban al'umma kenan annabi Muhammadu kuma sai zanto shine akhiruhum shurban na karshen su aljan sha ya ba a cikin hadisin nan na Khalid dan Abdul Uzza wanda wato a a, wanda yake aikin dabbobi ko نعم أنه أجزل النبي صلى الله عليه وسلم شاة eh wato mahauci ne shine yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gyaran wata tinkiya نعم Mhm.
وكان إيال خالد to shi كثيرا.
Khalidu Khalid din nan yana da iyali masu yawa نعم يذبه الشاة idan ya yanka tinkiya a gidansa ولا تبد إياله أزما أزما to in kowa kashi kashi za a bashi ba zai isi iyalinsa ba نعم saboda yawansu Mm.
وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci daga wannan wato naman dabba waje ala fadalata hafi dalbi khalid sai sanya sauran naman a cikin guga ta khalid نعم shi wannan mahauci wada alahu bil barakati manzo Allah sallama yayi masa addu'a ta albarka نعم فنشر ذلك لإياله to sai ya hada wannan nan kaga iyalinsa وأكلوا sai ko suka ci وأبدلوا suka zamanto sun yi saura نعم eh zakar khabar hu dulabi Na'am.
dulabi ne ya kawo wannan labari na wato wanda yi wa manzon Allah sallallahu gyaran wannan dabba نعم Mhm.
وفي حديث الآجري ya zo a cikin hadisin nan na al-ajuriyu إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أتكلم- قائمة ai auren wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga wato na Fatima ga sayyidina Aliyu أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Bilalu بقص da aku أسر shi من أربعة a أمجاد cikin sa akwai mu da mu da mu da nabi guda hudu أو ko خمسة ko biyar ويذوى جزورا ya yanka wani wato raƙumi لولي saboda waliman nan tata قال kala sai ya ce فأتيت sai na zo masa bizalika da wannananka فطعن sai yi في suka a cikin رأسها.
kanta ثم أدخل الناس sannan sai mutane suka dinga shigowa wato jama'a jama'a suna ci min har daga cikin ta har sai da suka wato suka kare وبقيت منها فضلته sai zaman to saura ya samu saura a ciki نعم babarraka fiya ya sa albarka cikin ta وأمر بحملها إلى ya yi أزواجه umarni cewa a dauke ta zuwa matekunsa وقال wakala ya ce كلنا وتي- وأدئمنا kuma ciyar da من غشي wanda zai zake muku وفي حديث ya zo a cikin hadisin nan na Anas dan Maliku عنه Allah ya kare yadda gare shi تزوج رسول yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure ونصف صنعت أمي sai mahaifiyata ummu sulaimin sai ta yi dambu فجعلته في ta تورين sanya shi a cikin wani daro وذهبت به sai na tafi da shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال sai manzon Allah ya ce ajiye shi ودعولي je ka kira mun wani da wane ومن لقيت da ma duk wanda ka haɗa shi a hanya ودعوته sai ko na kira su ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته ban bar ɗaya ba da na ganshi sai na kirawo shi وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاث yace ai a wannan lokacin sun kasance mutum ɗari uku ne zuwa sama حتى ملأوا السفة har sai da suka cika as-suffa ahlus suffati da ake magana Wal to suffa din sai da aka cika ta wal hujra da ɗakin وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayi halka mutum goma goma نعم ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa mai albarka akan wannan abinci فدعا yayi به addu'a cikin sa وقال ما شاء ya fada abinda Allah ta'ala ya so ya fada فأكلوا sai ko suka ci حتى har sai da suka شبعوا goshi goshi كلهم.
kullum baki daya وقال لي ارفع sai manzon Allah ya ce ni irfa daga daga فما أدريه Ban sani لو ba.
وقعت كانت أكثر tafi yawa a lokacin da aka ajiye ne أمين رفعت ko ko lokacin da aka daga ta kuma aksaru ahadith hadhihi al-fusul yawa yawan fa- wato fasalan wayannan wayannan hadisai da aka faɗa cikin wannan fasalai guda uku dukkan sun zo cikin sahih bukhari
وقد سما على معنى حديث هذا الفصل wato ya tattaru a samanar hadisin wannan fasali بدعة عشر من sabai goma na tsirari رواه عنهم أضعاف من إيه.
التابعين wato rubanyansu daga cikin tabi'ai su ne suka waito anhum da gurinsu نعم eh ثم ولى sannan wanda ba za a iya irgawa ba بعدهم bayan su وأكثر yawa yawanta sun zo a cikin kisosi wanda suke mashurai ne da matattara mashuran da ake a mahalarta ولا يمكن التحدث zantarwa da عنها ita ba zai yiwu ba إلا sai بالحق.
bai- sai da gaskiya ولا يسكت الهاجر mahalarci da hagare ta ba zai iya kawaici ba amsa abin da aka yi inkari min har daga cikinta alhamdulillah amin